أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين آمين الحمد لله baya nan baya وهذا حال بعض العارفين بالله وقص إلى جنيد وقص إلى جنيد وقص إلى وقص إلى الجنيد an tambayi junaidu shugaban sufaye wanda sufanci ya tarwatsa a zamaninsa anil arifu billahi wai waye masanin Allah faƙala sai ce launul ma'i launin ruwa launu ina'ihi launin ƙwaryar da aka zuba in aka zuba ruwa a jan ƙwarya sai a gan shi kaman ja in aka zuba shi abu ma'ana arifi abin da yake a cikin lokacinsa haka zai sallama wa Allah lamarinsa in na daɗi ne ya gode in na rashin daɗi ne ya haƙura ya yi haƙuri ya san dai wa'annan abin da muka faɗa na daga tuba in lokacin wani abu ne da Allah ya jarrabe shi ya tuba da gudun duniya da duk aka yi bayaninsu da yauwa to duk arifi to yauwa to duk abin da arifi ya tsinci kansa a cikin wayannan a nan yake to ikon Allah wannan yana daga cikin godiyar da za mu wa Allah ga abin da Allah ya ba mu na faila sai ya gama su kaman ma bayin Allah maganganun babban riga suke yi ya cikin da mutumin ma ba a yi lalle wa'annan da aka tambaye arifi ce to arifi ma'ana wanda ya miƙa wa Allah komansa bai ga yana da wani iyawa ko iko ko kai ba shi da kansa ma bare ya zama yana da wani abu ala kulli hali to wannan shine to shi sai yace launin ƙwarya launin ruwa launin ƙwaryar da aka sa da aka sa duk yanda ya tsinci kansa Allah kai mana mai kyau albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama in na daɗi ne zai gode annashuwa ya in na abu ne kuma zai yi haƙuri ya san daga daga Allah yake to sai kuma in an zo bakin shari'a to ya yi kokari ba shi ya jawo ba Allah yana da shautu ya ce duk wani abu da na zunubi lalle akwai ukuba akan wannan Allah ya ce dan ma yana yafewa da yawa shautu ya ce to don haka idan mutum ya yi abin zunubi ya san ukuba tana bayan wannan to dole ya tuba in ji shautu jani sannan kuma ya sadaka ya yi sadakoki ya yi sadakoki don Allah ya kare wannan shu'umancin wannan abin da zai zo to to wannan kuma bakin shari'a bakin haka to shi ne dai in lokacin zunubin ne tuba in lokacin bin Allah ne ganin taimakon Allah a cikin bin nasa da kaza duk dai lokacin da mutum yake ciki akwai wani nau'i kuma da zai gode wa Allah ko ya haƙuri ko ya kaza kowane nau'i akwai to wani abin da Junaidi yake nufi kenan wa qala al-qushayriyyu imamul kushairi ya faɗa fi risalati a cikin wannan ƙasaitaccen littafinsa risalatul kushairiya wanda ya ta akan sufanci yau bai fi shaura shekara 20 da kaɗan ba ko 18 ma ta cika shekara dubu muna da littafi a sufanci da to amma abin mamaki ai hakimu turmuzi ma ya riga kushairi yau shekarar hakimu turmuzi littafinsa katimul auliya shekarar sojan dubu da ɗari biyu da wani abu bare mu ce to imam mali ya yi magana sufanci annabi sallallahu alaihi wasallama duk halayensa da maganganunsa na sufanci ne sai ga muhammadu abdullahi dan jejiba a cikin littafin huwiyatu sufi mutane yau kowa ikon allah yan makaranta galibi duk wanda zai magana sufanci ce ai bayan annabi da shekara ɗari uku ko ɗari zabanin zunaid ya fito shi ko muhammadu ce a'a ya kawo dalilai da waye da wani dakta shi kuma ya littafi akan sufanci cewa wannan kalma an santa tinkan musulunci saboda an taba wani abu maka ta zamanto ba kowa a ciki ba baki baki ba sa zuwa sai 'yan gari mutanen maka suka ce sai dai wani sufi ne yake ketowa daga daji ya zo ya dawafi ya kama hanyar sai ta ba zai kula kowa ba haka ruwaya ta zo sai dai wani sufi ne yake ketowa daga daji ya zo ya dawafi ma'ana irin falke masu zuhudu wanda ba ruwansu da kowa da kaza to kuma Allah shine zamani zamani yana yi kuma yau ga tunda dai ilimin da imani shine sufantaka ba wai daura zanin ba ko daura buzu din kaza kaza to ba laifi kuma yanzu tun daga zamanin abul hasan shazali sufin ya sa kaya mai kyau amma ya zama yana da imani to ba komai sufi ya sa kaya mai kyau abul hasan shazali shi da abdulkadir jilani ma har da zinari a jikin rigarsa wani ya shiga wajen jika annabi sallallahu alaihi wasallama ali zainul abidina ya ga kaya na alfahari da kakanka ya ce wa za su ga aljanna masu kaya mai dauda sai haka ya bude masa riga ta can ciki kamar el palmaran da ake cewa ko el singileti ta yi baki sai ta to kaga mai dauda mun batta ta ta imanin amma kuma wannan mun sa ta ta abu to to wannan kenan to da aka ba za a ce su fa ai sai sun zama irin na da sai sun daura buzu din sun daura kaza kaza dan ba da daura kayan in uniform ne kowa ma zai iya a imani shine shine muradi to ushairi ya faɗa a cikin wannan littafi nasa ba'ada an zakarahu anhu bayan ya faɗi wannan kalma ta junaidu launin ƙwarya launin ruwa launin ƙwaryarsa ya'ani yana nufin annahu bi hukumi waqati shi arifi dan lokacin sa ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli a gare shi to shikenan akwai wani mawaƙin su ya faɗa wai dan a gane ba yana nufin ba sufaye wani makin sufaye ce ya rantse da Allah wai jiya da sufaye suke faɗa sha su ko ba haka bane suna nufin hadaran Allah ba to yake cewa haisu ma daratu zujadatu durna ya hasabul jahiluna anna juninna ma juninna wa ma bina min jununin bal sharibna mudamatan fasakirna haisu ma daratu zujadatu duk inda kofi ya kewaya mu ma sai mu kewaya tare da shi in an ce a can za a masu shan ata su zauna da an ce Nijar suna da wata kalma da da an ce ta hau za ga mutane suna sulalewa da wai ne ta hau ai abokinsu ne ya dora a taya za a je a sha shayi irin na busa ya dinna to ta to yin wanda yake cewa duk inda aka zauna kuma ana sha kofuna suka dinga kewaya mu ma mu kewaya kuma yana nufin duk inda hadaran Allah ta kewaya mu ma mu kewaya duk hukuncin da hadara Allah ta zo mana da shi shikenan sai mu daura zanin ya hasibul jahilu na jahilai suna da anna jinna mu mahaukata ne kai ba kwa fada ba ba sufaye masu zaman lafiya eh to eh haka hadara Allah ta zo musu da ya hasibul jahil ma jinna ba mu haukace ba wa ma bina min jununin ba mu da hauka bal sharibna mudamatan mun sha giya hadaran Allah ne mun sha sanin Allah ne fasakin na hai muka maye da shi mun san Allah ko me mai kyau zai zo da shi tabaraka wa ta'ala to ma'ana arifi dan abu amma dai hadisi a shari'a ta zo mutum ya roki lafiya ibada ce arifi yana ganin to wai roko na ne ya ce da Allah fasa ko kwa'i duk dai bai shirya ba a'a yanzu na ibada ne ya san dai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to kuma da ya hau kan wani abu Allah mai iko ne sai ya canja duk komai ya zama alheri din duk ga baki ɗaya. To, wa ƙala aizan, Ushairi ya faɗa, ƙala Abu Yazidin, Abu Yazid ya ce, lilkalke a hawalin, halitta suna da halaye kala-kala, wala hala lil arifi, shi arifi ba shi da wani hali, a ce ko yana lokacin godiya ko ko lokacin da kaza-kaza me me nasa kuma me shi ya samu bare ya gode godiya ta Allah ce sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah dama sun ce wai godiyar hawa hudu ko dai godiyar zati ga zatinsa Allah ya gode wa kansa wannan ita ce asali alhamdulillah alhamdulillah lazi anzala ala godiya ta bata ga Allah da ya saukar wa bawansa littafi yanzu Allah ne yake faɗa wannan to wani Allah ya saukar ma'ana zati ya gode wa zatinsa Allah ya gode wa kansa tabaraka wa ta'ala ko kuma godiyar zati ga bawansa Allah ya gode wa bawansa yana gode wa annabi dawudu ko ni'imal abdu innahu kai ma dalla da wannan bawa namu kai wannan bawa mai komowa wajenmu ne innahu awwabu waye ya bashi ikon ya zama bawan Allah din waye ya bashi ikon ya koma din Allah har yau da Allah ya gode wa kansa to sai kuma mu bayi godiyar bawa ga Allah to dama wannan sananniya ce mu mu gode wa Allah alhamdulillah ubangijin mu tabaraka wa ta'ala ko ko godiyar bawa ga bawa dan uwansa wane na gode na gode na waye ya ba wane iko ya yi wannan Allah ma'ana har yau Allah ka gode amma kan kuma mutum ya ce zai bar wannan bawan Allah ya ce wai zai gode wa Allah kuma a nan waje a'a bawan Allah zai godewa har yau Allah ya godewa hannun Allah ne wannan kuma ikon Allah ne wannan to to shi kenan in dai godiyar zati ga zati har yau shi ma bawan ko ya ce ya gode din har yau shi ma ina zati ya gode wa kansa su ba yi lamarin su sai bayin Allah to haka ne to don haka halitta tana da halaye ko ne na haƙuri ko na wala halalil arshi shi arshi ba shi da wani hali da za a ce a kansa guda saboda biya tattare su duk inda automatic ne shi duk inda aka juya shi ma juyawa yake na haƙuri na shukura na kaza na dogaro ɗin li'annahu domin shi arifi muhiyar rusumuhu an shafe zanensa an shafe kansa ma wa faniyat hawiyatu haƙiƙar sama mai ƙa'ida ya gaya mana dukkanmu muna da haƙiƙanmu dukkanmu kuma muna da zahirinmu muna da mu a hadaran Allah kafin a yi mu kuma muna da mu yanzu na nan zahiri to shi arifi haƙiƙar ta sama an shafe ta bi hawiyatu sayidi da haƙiƙar shugabansa bawa da ya zama ga shiga Allah kamar mutum da mutum a'a Allah ne gaskiya shi ko babu haƙiƙar sama an shafe ta da haƙiƙar shugabansa wa ufiyat asaru an shafe gurabunsa dai bi asari gairi da gurabun ko wani abu yayi yana ganin ba nasa bane na shugabansa ne na ubangiji Allah ya bashi karfi Allah ya bashi iko yayi to dan haka Abu Ahmad bin Hanbali yace ba dan na zauna da Bishir al-Hafi ba ban san riya ba ma mu riya fadatta kawai muke ma'ana riya ka ai wani abu ba dan Allah ba shikenan mutum ya dinga ɓoye ko abu ko kaza ka ai da ya ga shi ga shi shi yanzu riya ta faru ai shi ma ya gani shi ma ya sani ina a'a yanzu hukuncin Allah to kuma in dai ya zama a nan to kuma koya a sarari koya a ɓoye duk ba ruwansa in Allah in ya ga dama ya a sarari Allah ya ga dama ya amma hukuncin shari'a an fi so mutum ya yi a sarari don kan mutane su jefe shi da baya kuma don wani ya koyi zakka ne koko sallah ce ta farilla koko da azumi ne na ramadana koko a'a wannan ya yi a sarari abubuwa dai na farilla ai saboda shi ba riya a ciki shi dole ne ya kawo to kuma sai wani ya koyi da shi don kan kuma a jefe shi da baya yi amma kuma abubuwa na nafila na ba laifi don ya ɓoye ɗin to amma in ya kai ma kuma shi kenan shi dai yana ganin taimakon Allah ne cikin komai Allah ne ke kayansa duk baki ɗaya. To, koye a salari, koye a ɓoye, shi duk ya hutar ya yanzu. Don haka Ahmadu bin Hanbal ce ba, don wannan sufin ba, da wallahi ba musamman me yariya ba, abin da muke zatanta daban. Wa ƙala Sheku Zarruku, Sheku Zarruki ya faɗa fi ƙawa'idi a cikin littafinsa kuma mai suna ƙawa'idi. Ba da an zakara bayan ya faɗi wasfal abidi sifan mai bautan Allah abidai masu ibada wa zahidi da sifan ɗan zuhudu mai zuhudu to duk wayannan ma ba a sararinsa shi ma mai bautar duk baki ɗaya yana ganin Allah jin daɗin ubangijinsa da kaza ka shi yasa yake ba bautar wahala kawai yana ganin in bai yi ba shi ya saba wa Allah ko ko da wannan Allah zai rahamshe shi in bai shi Allah ba zai yana ganin wanda bai yi ba shi kuma Allah azartar da shi zai yi wani dattijo ya tashi yana ibada cikin dare an sa su a kuku babban malami da ɗansa to ɗansa ma ya tashi ya bi shi ibada sai da aka yi da sallah sai ɗansa ya ce ka ga baba duk waɗannan bacci suke yi to wallahi kai ma da ka yi baccin da ya fi ya ga shi nan gwara su suna bacci ba su gusma kowa ba su da zunubi ba su da lada a yanzu kai ga nan da baka yi baccin ba ga shi nan ka je ka kwaso wa kanka zunubinsu to ibada ibadar soyayyan Allah ta kai shi yake wannan ibada da godiya Allah ma yana shi yanzu godiya ma yake wa Allah da Allah ya ba shi ƙarfin mayi ni bu farilla farilla dole ce amma yanzu da mun ga kuma shari'a ta ce duk mun yi sallolin nan guda biyar kamar mun haɗa surumin kulle wannan abu na wanka mun yi wanka duk kullum muna yi wanka sau biyar amma da mutum ya ce assalamu alaikum a sallah shari'a ta ce ce kuma astaghfirullah astaghfirullah me iya in ya wai kai ma ya ga yayi yanzu ya ga karfin Allah ne da da kaza kaza to nan ma kuma kan ma ya ga yanzu ni nayi ko ko ko kaza ko kaza amma kuma yayi kuma a tsarari saboda shari'a annabi da shi sallallahu shine shugaban arifai dai diga da yanda ya dinga yi na to shi ake gano koyi da abu to haka zuhudun ma bayan mutum ya ba haram ya bayan mutum da ya yi amfani da halar iya karfinsa ba barna ba to kuma zuhudun ma ya gudawa ma ganin yana da nasa iko tare da iko Allah wannan shine babban zuhudun ma duk ba wa'ancan ba ya gudawa ma ganin yana da iko tare da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan to bayan ya faɗi abidai ya faɗi abu to kuma abidai ɗin nan ibada biyu ce ibada ta zahiri ta jiki tunda dai mu ‘yan adam abu biyu ne ga ranmu ga jiki to ibada ta jiki wa'annan salloli da wa'annan iba sai ibada ta rai sanin Allah da tafiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai da mun san shine ubangijinmu nan ne kaza to duk ana ce musu ibada to bayan ya faɗi ibada wa gairihi ma da wa'ansun wa'annan da godiya din da tawakkulin da kaza da wa gairi ma da nan su sai zarruku yace fa in arsala nafsahu shi dai mutum idan ya saki kansa ma'a muradil haqqi tare da nufin Allah fa huwa al-arifu to nan shine masani in Allah tabaraka wata'ala ga abin da ya nufi mutum ya bi abin da Allah tabaraka wata'ala ya nufi ya haƙura in abin da mara da'in ne da'i ne ya gode wa Allah ya kaza to wannan shine arifi ba kaza wa qal masala ahlul ɗariƙi yan ɗariƙa sun sufanta al'arifu masanin Allah bi hafizul qur'ani kullihi da wanda ya haddace qur'ani dukan suka ce mahaddacin arifi misalin mahaddaci ne shi yanzu arifi duk waɗannan sufofi na tuban da na zuhudin da na duk ya tattare su ba wai wani guda ɗaya ya shuhura a kansa ba a cewa na ɗan zuhudi ne kawai shi ɗan takashufi ko ko mai kyau ne to amma an samu kafarsa kenan ko kowa na ɗan tawakkuli ne kaza ko kowa na ɗan a shi arifi duk ya tattare waɗannan to shine arifi wanda ya tattare waɗannan suka ce kawai mahaddacin Qur'ani shi yanzu mahaddacin Qur'ani surorin nan 114 duk ya haddace su kowanne zai iya shiga cikinsu ka ji shi yasin ka ji shi rahamanu ka ji kaza wa zalhali shi kuma wanda ya zauna akan wani bangare guda daya bi habizu surati da wanda ya haddace wata sura to za a ji ita yake ita ma alheri ce ita ma alheri ita za a ji yana ta maimaitawa ita za a yawa bi hafizu surati minhu da wanda ya haddace wata sura daga qur'ani aw suwarin ko wa'yansu 'yan surori amma bai haddace duka ba fa'iza ƙulta arifin to in kace da mutum arifi masanin Allah to wanda ya tattare wa'yannan sufofi duk baki ɗaya faƙan na saba ilai ka dangana masa almaqamat wa'annan maqamomi duka godiyan da zuhudin da tuban da kaza da kaza da aka shawo yake gaya mana arsalatu tauba yake cewa ai ga hadisi komai karshen inda muke kai ai bai bar matsayin tuba ba har yau da tunda arifi ne har yau da yana mukamin tuba din duk da shauran mukaman duk gaba daya to kullaha wa agna in kace da mutum mahaddaci ai ya wadata ka ce man mahaddacin yasin ko mahaddacin izawaka kawai ko kwa to shi ma an kace da mutum arifi to kamar ka ce ma duk waɗannan subafin ba sai ka ce man mai gudun duniya ko ka ce man mai godiya ko ka ce man mai ibada ko ka ce man mai duk ya haɗa waɗannan duk ta inda ka biyo za ka ga in dai an sa ma suna arifi din kuma na ya cancanci sunan ne to za a ga Allah ya da to mun gode Allah kuma in dai aka gansu to haka za a gansu da kaza kaza ko wani dan shirme Allah ya kiyaye ba mu san shi ba ko dan shirme dariƙa ma bai san shi ba inda to wannan kenan sannan yanzu duk wayannan karatuka da muke faɗa yanzu Shehu Alil Harazmi malami ne almajirin Shehu Jami'ar Allah ya hore shi yanzu wa ya san adadin sahabban Shehu suka yi ruja ya ce Shehu Tijjani magajin manzon Allah ne ya rasu ya bar sahabbansa adadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Zur'atar Razi ya ce adadin sahabban manzon Allah adadin annabawa adadin sojojin da manzon Allah ya rasu ya bari a sahabbansa adadin annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to yanzu ma'ana shehu da na abul abbasi ya rasu ya bar sahabbansa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a ranar zuwa wanda ya jawahir ma'ani guda ɗaya ne sai dai alil harazi sai ibn mushir ya yi a taji to shauran fa wa'annan abubuwa duk da ake karantawa zai iya yiwa wani ma bai san da magana su ba amma kuma yana aikata su a aikace yana aikata su a to kuma sufaye sun fi son a aikata su a aikace da aita surutun su aita karantawa ko ba aiki karatu dai gashi kowa da ya buɗe littafi zai iya karantawa amma wani bawan Allah yana nan kuma yana yin sa a aikace to duk inda za a ga sufi in dai so ne za in in ma dai yana yin sa a aikace kuma malami ne ya san sunan su ya san kashe-kashen su ya in ma kuma duk za a ga yana wannan duk za a ga yana wannan duk gaba kida yanzu ikon Allah yanzu Allah zai sa wani malami ko wani mutum bawan Allah ya yi waka ko ya yi rubuta wani abu ko ya kaza kaza shi duk wayannan kashe-kashe ne yanzu na yan makaranta da suke yin project a kan da suke duk bai san wayannan ba a wani ɗan makaranta kuma ya ce ai wannan littafi ai akwai ɓangare kaza a ciki ai akwai shi kuma ya ɗauka ya ta faɗar daki dakin iliman da aka sa kai ya yi balaga ya yi mantiki ya shi kuma zai iya ƙera ba amma ya iya wa abin tiyata ya iya faɗa abin daki daki daki to wannan bambanci da yawa ana zagin sufaye sai sun iya karatu sai sun iya faɗan wa'annan abubuwa na ruwansu sun iya Allah tabara ya isa ya isa shi Ibrahim radiyallahu anhu wani babba a zahar ya zo ya ziyarce shi a kaula wani babba a zahar to shehu yana zaune yan gana suna zikiri kusa da shi suna ta jawo diwani suna ta jawo kasidodi to bayin Allah suna babbata karatun da wasa da kaza shehu kamar ma shehu sai dai rangajin jin ma'ana shi yanzu ya ji ana faɗa annabi sai malamin ne ya ce masa oh alhaji ibrahim yas kai kake wahalar da mu a karatuttuka a tarurruka amma ga shi ana taɓata karatu a gabanka sai rangaji kake yi kamar ba sai shi ce a'a wayannan sun zo in gyara musu zuciya ne kuma ta gyaru ba sun zo in gyara musu baki ba sun zo can kuwa inda muke shehu bai faɗi wannan ba amma ku can kuwa wajen kale-kale ne faya faya na baki kaza kaza to yake nan bari a yi na bakin amma wayannan sun zo in gyara musu zuciya kuma ta gyaru ta gyaru to wayannan abubuwa duk gaba ki daya za a samu wani bawan Allah bi ya tara wayannan abubuwa ko ya tara wayansu amma wallahi bai san sunan su ba ma amma kuma da Hausansa ko ko bai san sunan su da Larabci ba amma da yaransa ya san gudun duniya a ce kai wani mai gudun duniya ne ko wallahi dai wani mutumin kirki ne ko wani amma me sunan wayannan abubuwa da Larabci duk bai sani ba wannan duk bai cike shi ba ya isa shi da ya san abu amma kuma in ya sani kuma mu- an gode Allah yawa to wa'annan kenan to shi shine wa'agana sai arifi ya wadata an cewa an tasifahu ka sifanta shi bi shay'in min al da wani abu na da makamai min zuhudi ko ka ce da shi mai gudun duniya da haka ba za a ce da arifi ai mai gudun duniya ba in yana da gudun duniya ma iya nasa na saninsa zai iya yiwa ba iya na sanin dan gudun duniya kawai yana da tan gudun duniya ka aje kasuwa ka aje makaranta ka a eh, fita a je abu ka ai siyasa ka ai kaza kaza kaza eh, wannan ba shine gudun duniya I- irin rauna ne ba zai iya hada ba to shi kenan in ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ne karfi ya fi mumini mara karfi amma dukkan su masu alheri ne Mumi- me me mumini ne karfi Allahu alam wanda zai iya hada biyun ga imanin ga kuma ya hada waɗannan abubuwa to kila Allahu ala to ya fi muminin da shi kuma hmm, wallahi ni ba zan iya ba dai bari dai in tare a masallaci annabi ya ce amma dukkan su da alheri a cikin su amma dai wancan mai karfin wanda annab- an- annabi Idris alaihi salatu wassalamu shi ya fara dinki shi ya fara dinkin kaya amma duk dinkin nan da yake yana yi yana zikiri duk in ya soka allura sai yayi zikiri duk in ya zare sai yayi zikiri duk to kaga yanzu ga zikiri da yawa ga dinki to ya fi wanda zikiri kaɗai ita kuma yanzu ba ba ɗinki yanzu ba ɗinki ya ya fi wannan shi abu fasir radiyallahu anhu akwai wata hudu ba sa da ya a tadi yake cewa gonar ta ce in gaya muku ga filayen noma ta keɓanta amma mutane sun je sun abu yake cewa sufi ba an ce kai ya noma ba ku je ku noman ma ai zikiri ce ba ha kuke yi ba Allah Allah Allah aka yi nuna musu ai wannan karto da abu shi ma ne ɗinki Allah Allah komai dai eh, zikiri zikiri ne an eh, abu kuma hadisi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama eh, wani mutum ba shi da lafiya yana cikin masallaci annabi yana ta nishi eh, eh. sahabai sai wai kai kai hakuri mana kai kai annabi ta fitale shi zikiri yake wannan aminu nishin da yake shi ma eh, eh, ah ah ah duk sunan Allah ne wa'annan Ibra- annabi ibrahim Allah ya ce masa innahu awwahum shi ne cewa ah sunan Allah ne to nan malamai sai yanzu ai ta kira Allah da ah ina ta ito shi ma dai shari'a ta ce sunan Allah ne in mutum ya san sunan Allah ne shikenan sai yayi kamar yadda duk ababin Ismail Azim maganganu za su zo na wannan yawa to shi arifi ba an ce ma ko mai zuhudu mina zuhudi ko an ce ma mai gudun duniya ba wa tawakkulu ko ku a ce da arifi dan dogaro ga Allah eh, da wata fuyidu ko ku a ce arifi shine dan fawwala lamari ga Allah wa gairiha da shauran ko ku arifi a shi duk ya hada wannan to sai aka ce ma arifi masanin Allah to yanzu dukkan ma an ce masa ya tattara wa'annan li'annaha domin duk wa'annan din nan maduwiyatin tana nan a nan na cikin wannan kalma ta arifi din nan al'arifu billahi masanin Allah wa'annan kalma tana nan a wa manil jam'a ala maulahu arifi shine wanda ya tara komansa zuwa ga Allah taba wa mallakahu hubbahu soyayyan ubangiji ta mallake shi wa hawahu da san ubangiji da hatta fanafi har ya kare cikin ubangijinsa an siwahu ga waninsa ubangijinsa ya shagalantar da shi ga barin waninsa duk gabaki ɗaya wanin nan ko koda kansa labudda to duk wanda ya zama haka ya ƙare cikin Allah to ai ba makawa an ya kuna shakiran lin umahu ya zama mai godiya ga ni'imomin Allah saboda tsabar eh, masoyi ko da ya yi laifin soyayya ba ta zama soyayya ba sai an tsallake laifi an tsallake an yi daidai din ma da laifin da da hakan ma ake so yanzu masoyi da zai zai rashin daidan ma a ce ai yayi daidai haka ake so to ina kuma masoyi ubangiji tabaraka wa ta'ala to duk wanda ya kare cikin Allah zai zama mai godiyan al- ga nu'umomin Allah sabiran zai zama mai haƙuri libalwahu ga ga ga ga, ga jarraban masifa ta- da ta zo mar daga Allah radiyan zai zama mai yadda bi qabahu da hukuncin Allah mufawwizan zai zama mai fawwala lamari ilaihi ga Allah mutawakkilan alai zai zama mai dogaro ga Allah fa ahlul irfani masana Allah humul ga'ibuna sune wanda suka fake suka bace suka faku ma'ana suka kare billahi cikin Allah saboda sun ga Allah shine al-awwalu shine al-akiru shine az-zahiru shine al-batinu to in duk suka kwashe wannan a cikin kansu kenan sun huta an kulle fani daga dukkan wani abu ƙararre ba wahala ƙararre ya ta bin ƙararre ko ya ta yin ƙararre a'a shi yanzu yana bin yana bin wanzajje shine Allah tabaraka wa ta'ala shehu radiyallahu anhu ya faɗi wannan baiti cikin rabal ibadi la darrahun tanafusun kilfani iz kullu ma yarawna hinan fani sharifa radiyallahu ta'ala na ta fassara mana wannan baiti take cewa shehu yana nufin la darrahun tanafusun filfani rige-rige da soyayya ta almajiransa a cikinsa shi ba ta cuce su ba iz kullu ma ya rauna hina don duk abin da zai gani babu sun san kalifan Allah ne hadaran Allah ne duk za zo da zancen kalifanci da kalifan Allah ma'ana Allah suke su rige-rige cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da soyayya annabi ba zai cuci kowa ba ƙara domin annabi Muhammadu ba walin Allah ba ne hadaran Allah ce annabin Allah ne ɗan gatan Allah ne masoyin Allah ne rige-rige cikin shehu jana abul abbasi ba zai cuce ba saboda kalifan Allah ne kalifan manzon Allah ne haka cikin shehu ibrahim da wa'annan mazaje duk ba kishoyin Allah ba ne ba suna da nasu a'a madubi ne na hadaran Allah wanda ya gogu ga baki daya tunda yanzu shi mai son su din nan mai bin su da za a ce ya je ya so kafiri ko ya mishi ba zai yarda ba ai duk yan adam ne ko ai duka a'a da ya ga mai gidansa a nan ba yaro wani yana goye a bayan uwarsa idan aka miƙo ma hannu sai ya tsaya ya kalli fuskar wanda ya miƙo ma hannun yana tare da mahaifiyarsa dan gidan ne ko kuwa in ya ga wanda bai san shi a hadaran ba shi kenan da haka majazubai suke cewa da Allah ya ba manzo Allah sallah sallah ba ta biyo annabi ba ba ta biyo annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tajalli da hadaransa dama ba wani Allah bane ba wani hadaran Allah bane sai sallah ta ga abin da take gani a hadaran Allah ta gani a jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dai ba mu ganshi a karatu amma dai haka suke faɗa annabi da ya zo da sahabbai sallah sun sha wuya bata bata bi kowa a ciki ba ta yi musu wuya sai da Allah ya saukar da su istighfari su salatin annabi su zikiri din nan sahabbai suka kama salati suka kama istighfari sai sallah ta bi su duk mutumin da yake istighfaran nan yake ɗariƙoƙin nan misali za ka sallah tana binsa bai isa ma ya ce ya bata ba ko bai isa ma ya ce a rabu ba sai ce ma sauƙi bai jin wahalarta kuma da'ima yana yi da'ima yana yi amma wanda bai yin wa'annan zikirai bai yana son ta ba amma dai sai ta zama wuya sai ta zama wuya sai ta zama kaza kaza amma su yanzu dai mutum ya zo ya yi wazifa ne da ya sallah ba ko kuma mutum ya yi wuridin safe ko mutum ya yi wuridin abu ya sallah ba ko kuma mutum ya ce zai ta jaye jaye da ya sallah ga farillarsa to albarkar wannan ko ba su da wata falala sai dai su sa uwar kuɗi ta fita lafiya to ya zama alheri bare kuma hasken zuciyarsu ya sa to sallah za ta bi su za ta bi a duniya da lahira duk gabaki da su ne Allah zina an salatin da'imuna su a dawwame suna yi to wannan kenan to shehu radiyallahu la darahun tanafusun tulfani shehu malamu ta radiyallahu anhu ita watan lalle majzubiya ce wannan fasara ta tana nan yayi shehu malamu ta kuma radiyallahu anhu ya fassara mana wannan baiti yake cewa shehu yana nufin la darahun tanafusun tulfani rige-rigen sahabbansa a cikin neman duniyarsu kasuwancinsu ayyukan da suke yi da kaza-kaza za a ga kaman yan faila kaman sun fi kuɗi sun fi hata harruki sun fi ko masa yake cewa shau ya ce ba zai fice su ba iz kullu ma ya rauna hinan duk abin da suke gani babu su suna ganin cikin Allah suke dan su iya zaka su iya kyauta su gina masallatai su gina gidaje su yi alheri su taimako su yi kaza kaza to duk mai son ya wani ai ya zauna ba kuma ba ya nemi kuɗi kaɗan ba sai ya nemi kuɗi ko dan su karantar su su fito wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam hukunta hukunta duk mai wani ai ba ya zauna ba kuma ba a yi littafi kaɗan ba shi sa littafai yanzu shi malam mutanen da yake faɗa Allah ya rahamce shi ya rasu ya bar kantal kwabe littafai su a kwabe suke sa kwabe irin tana da ake ce mata jakara kasuwa wata wadda sai ros ros tangaraye manya ɗin ake sa a ciki ya bar wannan tafi wajen ishirin duk cike da littafai in ya dawo daga maka kati suke ɗaukan jakarsa saboda littafai duk littafai ne a ciki kuma haka zai zazzage su a tsakiyar ɗakin na haka zai ta karanta su ko a farin wata ko a karatu yake ya ce ba zai sa abin da bai sani ba a ɗakin aljanu ne ba ba mutane ba ba zai sa abin da bai san me a ciki ba ya je sa shi a ɗakin sa ya je ya ta ajiyar kunama bai san ba kaza kaza to haka za su yi ta yanzu wani ai sai da sai da kuɗi sai da kaza ko abubuwa da gashi to duk wannan bai cuce su ba cikin Allah ba abin suke kallo ba da abin abin suke kallo ba Allah ba da sai to la darahun tanafusun tulfani to dan haka lallai Allah ya samu cikin su inda mutum ya zama cikin to sai a hankula za a ga yana abubuwa ko ya yi motoci ko ya yi abu mai kyau don ya kare mutuncin kansa ya kare mutuncin addini ya kare kaza ko ya kare mutuncin ɗariƙa din ko ya kaza kaza don Allah amma wannan ya zama duk ba a zuciyarsa a hannu ne gashi to duk da wannan ƙararre ne yawwa hum ga'ibuna fillah sun faku cikin Allah an kulli fanin ga dukkan wani abu ƙararre su zan wannan babu duk ga baki da mushahiduna suna masu gani li jalalillahi ga girman Allah wa jamalihi da kyawunsa al'alimuna masana ne su arifai bi sifatihi da sufofin Allah wa asma'ihi da sunayensa duk sun san aikin wa'annan duk sun san tajallin wa'annan duk ga baki da is haqiqatul ma'rifati domin hakikan ma'arifa in ji shi zarruku kama kala hu sheku zarruku kamar yadda shehu zarruku ya faɗa radiyallahu anhu fi ba'adi shuruhi a ba'arin sharhi hikansa alal hikami a bisa littafin hikamu bin ada'illahi hikimomin wani wali da ake ce masa ibn ada'illahi yake to hakikan ma'arifa in ji shi zarruku sarayanul ilimi tafi kewayen ilimi ilimi ya game su bi jalalil haƙi da girman Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar Allahu ajal Allahu a'azzu Allah ne mafi girma Allah ne mafi ɗaukaka Allah ne mafi iko Allah ne tun suna kafa ɗan wa'annan abubuwa ba su fahimci ba har su ga da gaskan kuma haka ne da gaskan haka ne to wannan shine abu to har kuma dai su gane shi ne wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to wannan shine au jamalihi ko kuwa duk abin da ya ba tsoro duk abin da ya sun san Allah ne mafi girman sa Allah ne mafi tsoron sa Allah amma ba wai su fadawa abun ba ai Allah suka fadawa Allah Allah suka fadawa nisa ba a taka mai girma a ce girman Allah ne nisa ake tsoron shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kasaitarsa sallallahu alaihi wasallam shi bai tsoron komai ma sai Allah ma'ana ko ya ji tsoron wani abu yanzu Allah ya ji tsoro saboda addu'arsa mashhuriya wannan hadisi gashi nan malaman harami ko ma da shi suke cika sallolin ramadana ko abu اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برداك من سخطك Allah ina neman tsari da yadda ka kai fushi da ni ka yadda da ni ka kai fushi da ni wa a'udhu bi ridaka Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ina neman tsari da lafiyarka kakkai mun uquba ta cuta ko ta rashin lafiya ko ta talauci ko wani uquba dai to albarkan lafiyarka Allah ka kiyaye ni daga uquba ka duk tajallinka ne duk naka ne duk a hannunka suke وأعوذ بمعافات اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك الله إنا نيمان تسري دكي أبسا كي وبك منك Allah na tsari da kai abu sakai wannan irin tauhidi wannan shi hadisi da qur'ani da hadisi gashi nan dai sun zo karatu kowa ya dau iya bakinsa wannan yanzu in dubba mutum bai wa'annan karatuka da yake faɗa ba zai ya gane wa'annan abubuwa yanzu manzo Allah yana neman tsari da Allah abusa lamarin sai dai a ja a faskwari ma a ce abusa lamarin Allah amma wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai abu sakai shin mazalla bai tsoron dodo bai tsoron Allah yake tsoro amma yana tsoron sunan Allah da ya tajalli cikin dodon nan ma'ana Allah yake tsoro yanzu don haka ka arewacin ai shi bai tsoron mutum bai tsoron kaza oh to kaga mutum daban kaga baka ga karfin Allah baka ga da shedaka to yanzu komai don haka kuma sai a ga inda arifi ne ya dinga tsoro ya dinga kai abin da kake zato daban shi abin da yake zato da abin da yake tsoro daban a arifi shine mai tsoro shine mai kaza kaza saboda ya san meye ana ya san me ya san meye ana to a uzubi kaminka sai Allah ya rike abu yace la uhsi sana Allah fa ban iya kirari a gare ba zan iya kididdige kirari a gare ka ba bal anta kama asnaita kai dai yanda kai wa kanka kirari ni in zan kirari kirarin shari'a ko kirarin kaza zan kirarin shari'a zan yanzu ya daga kirarin shari'a Allah tabaraka ta'ala sai dai mu zaɓa masu sunaye kyawawa mu zaɓa masu sufofi to da wanda shari'a to wa'ansu wannan yana rikitar da su ya za a ce mun zaɓa Allah sunaye kyawawa amma mu ce ma abdaru mai cutarwa wannan aiɗa yan zamani sun fito da wa'annan maganganu da yawa ba lafiya wannan hadisi hadisi da ingantacce ne abu rahoto shi kaza kaza ya za an ce yana da sufofi to ku ɗauke mu gani wa'i sai ya cuta ɗin su ce har yau zai ce Allah ɗin kawai ai kun dawo kuma ai kaddara sa ce sai ai musu faskari ma kuma yadda za su gane wata hikima ce wannan ma ba mu cuta muke gani kaza kaza to yanzu Allah tabaraka inna Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyin kafirai ne to kuma dama an ce ma'ana sunan Allah sunan da a cikin aikin Allah aka tsago shi ko a cikin kaza yanzu mai rahama saboda rahamar da yake kaza kaza yanzu ga wani suna inna Allah adul Allah makiyin kafai amma yanzu ba wanda zai zo na yana wurin ya adu ya ya kuma sunan sa ne tunda ya ce inna Allah adul lil kafiri tabaraka wa ta'ala kuma wannan suna tunda shari'a bata kira shi da shi ba to sai dai ayi shiru sai dai ayi shiru in Allah ya budawa arifi ya ga ga wani kafiri ya taso masa in ma dai mala'ika ya sanar da shi ko Allah ya sanar da shi ya ja wannan suna ya adu ya dan Allah ya halaka wani to kuma wannan nasa amma dai kai ya fito da shi sarari shari'a ba shari'a ba ta amfani to don haka akwai kirarin shari'a akwai kirarin da tunda ta yi shiru to kuma sai abinda Allah ya budawa shi dan adam a wannan lokaci wani misalin wani da shi wanda magana za ta zo a kansa da yawa da yawa shi dai duk abin da ake so a wajen Allah kira da shi abin da zai nuna girmansa da ɗaukakansa da abu duk baki ɗaya to wannan kenan bi sifati wa asma yau yawa abu sa abu sa gamewar iliminsa bi jalalillahi da girman alhaƙu Allah subhanahu au jamalihi ko kyawunsa to jamala kuma duk abu mai kyau ga daɗi ga abu kenan auhuma ko kuwa ya ga girman baiwan Allah da tsoron uquban Allah su bi jamala da jalala din kenan ko fi kulliyatil abda a cikin dukkanin bawa a cikin cikarsa hatta la yaqalahu har bawa ba zai wanzu gare shi ba min nafsihi daga kansa bakiyatun wata ragowa duk abin da ya faru ya san dai daga hadaran Allah ne fa yashhada sai ya ga kulla shay'in komai minhu daga Allah ne wajihi da Allah ya faru walahu na Allah ne fala yabqa li wujudihi wani abu na wanzuwa bawa ba zai ragu ba shay'un wani abu nisbatun indahu da zai dangana shi ga kansa dunahu ba koma bayan Allah komai i nawa ne ka amma dai ga dai zai ga sarautan Allah a ciki to in dai haka da wa'annan maganganu da waliya suka faɗa to wali shekina abil abbas wannan ya tabbata ga shehu mutijani abil abbas min haza shehu tijani yana da a cikin wa'annan abubuwa ma la kafa a ciki abinda ba ɓuya a cikinsa ala kullu man yaluzu bi janabi absa dukkan wanda ya fake da sasannin shehu tijani ma'ana duk wanda ya zauna da shi ya san shehu tijani akan wa'annan abubuwa yake au yumaru shay'an ko ko ya gogayya da wani abu min ahwalihi daga halayen shehu tijani wa isharatihi da nuninsa wa kalamihi da maganarsa ya san duk cikin wannan yake nuni duk cikin wa'annan yake magana a dogara ga Allah a fawwala wa Allah lamari a yi kaza bai hana a yi neman ba bai hana a yi komai ba waya kafika min amri ya ishe ka daga lamarin shehu tijani ma wasafnahu abinda muka sumanta shi da shi abinda ya shige wa amma kamaluhu amma cikarsa ya haɗe wa'annan abubuwa duka fa huwa tamamu ma'arifati shine cikar sanin shehu tijani billahi da Allah tabaraka wa ta'ala hasba ma qarrarna dalilahu kwatankwatin yanda muka tabbatar da dalilinsa wa quwwatu batinihi da ƙarfin batinin shehu tijani wa zahirihi da zahirinsa ƙarfin ɓoyensa da sararinsa jazban jazabarsa wa sulukan da bin hanyarsa jazabarsa da bin hanyarsa wa jam'ahu da haɗawarsa bainahuma tsakaninsu duk inda ka gan shi majzubi ne saliki ne ƙararre ne cikin Allah kuma wanzazze ne cikin hikimar Allah mashi'a da da hikima to wannan shine almajirinsa yake faɗa kalifar shehu ibrahim yake cewa fa hal absarat aynaka misliya sa idan ka ta taɓa ganin iri na yanda nake tafiya suluki wajen bi suluki na da jazaba ta biyu eh wal ulumu fi yudu ilimi ga sunan kwaranye malam eh to ina ina sa ne ina ruwansa ilimi kwaranye ga sunan to ga sulukin a haɗe dole a ga hikimar Allah a zahiri tun da dai ga mu gidan zahiri muke gidan hikima to ai dole a bi hikimar Allah baɗinin ku asalin ku dama ga shi nan to dole ne wannan shine aikin annaba don haka aikin su ya fi su alƙalai ne su kuma arifai ne duk gabaki daya ga shari'a ga hakika din to haka yake tafe shi salikin ne shi majzubin ne da'ima duk gabaki daya to sai ka ga aiki yayi daidai aiki yayi daidai an aka ce kadai jalawa za a tafi to za a lalata bangaren zahiri din nan tsarin Allah kuma ba zai tafi ba na shari'a bai tafi ba tsarin Allah ya ta ita kuma a kanta za a tafi kuma za a lalata wa Allah bangaren baɗini dinnan za a yi asara ta asa ba ta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mutum ya faɗi a wajen zartar da hukunci dinnan gwara ya faɗa a afuwa da mutum ya faɗi a ƙeƙashewar zuciya din nan komai dai ga kaka sai an tsaye da haddi sai ai kaza kaza kaza gwara ya faɗi a nan na asali din gware a ce ai ya cika sakaci ko ya ya danfi akan dai a ce kaza to to wannan kenan to da'iman ko wa jam'ahu da hada wasa bainahuma da tsakanin su ala akammi abu sa mafi cikar wasin sifa wa akmal wajhin da mafi cikar wato fuska abu mai kyau a zahirin sa da shari'a nan ga abadinsa kuma a narke yake cikin Allah tabaraka wa ta'ala wa dalilu quwwati batin wa dalilu quwwati dalilin karfin sa batina a batini ma taqaddama abin da ya gabata min a hawalihi daga halayen nan nasa na girman jikinsa na kyan jikinsa na tawajidinsa rinjayar shauƙinsa da abubuwansa wa dalilu ha zahiran dalilin bin shari'ansa a zahiri kuma ma ya ati abin da zai zo ba da haza bayan wannan insha Allah za mu zo da shi shi ma min siyarihi na daga halinsa da yake kai na bin shari'a wa af'alihi da ayyukansa wala akmala minhu in ka gane da abu na ba mafi cika a cikin walittaka da waliyai irin shehu da jani radiyallahu to ai ka cika makon waliyai ne radiyallahu walhamdulillah mun gode wa Allah fi zalika a cikin wannan kullihi dukansa fi jumhurul arifina cikin tilin arifai din kamata kifu kamar yadda zaka tsaya ala kulli a bisa duk wannan abu da na faɗa bi mahallihi a wurinsa insha Allah in Allah ya so wa min kamali yana daga cikin shehu tijani radiyallahu anhu nufuzu basiratihi zarcewa basirarsa kaifin basirarsa Allah ya sanar da shi komai abin da zai je ya zo komai tangaran yake a gabansa wannan basira kenan da ilimin hangen nesa da Allah yake zuba a cikin waliye shine in tattaqullaha ya ja'alla kum furqanu Allah ya ce in kuka ji tsoronsa sai Allah ya sanya muku mai rabe ƙarya da gaskiya a zuciyarku ko da karatu da Allah sai ya haska mutum ya gane abu ya nan da nan ya riske karshen abu da yanda abu zai zama duk ga baki daya to zarcewar basirarsa in dai ga mai basira na Allah ya ba mu labarinsa a cikin Qur'ani shine sayyidina Khadir ga shi har annabi Musa ya bi shi tare da annabi Musa suke a bakin teku amma ya ce karshen tekun ga wani sarki sai yana kwace abubuwa shi Allah ya nuna ma haka har yi aikin da zai amfana a can ƙarshe ga shi ya yi aiki akan wani yaro ya ci saboda iyayensa kaza kaza ba su gan su ba yanzu suka shigo gari amma yana ba da labarin iyayen mutumin da rayuwar mutumin da kaza kaza yanzu ga shi ya yi aiki a katanga ya ba da labarin ne a ƙarƙashinta kuma ta suwaye da suwaye wani yana daga cikin ƙarfin kashafi da ake cewa da basira Allah yakan ba wani saboda mukaminsa Allah kuma yakan ba wani mai mukamin kuma komai na basira ba da Allah bai bude ba ba dai ba don ya to zarcewar basirati basiransa ita basira idan zuci albasiratu kalbasar sun ce idan zuci kaman idan kani ita ce basira yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko inan sama basira ne ya ce ina gani ta baya kamar yadda nake gani ta gaba ku dinga gyara sahunku ga shi sallallahu alaihi shi da baya da gaba da ko ina basira ce yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi idan sa ya zama basira duk ga baki da to nufuzu basir zarcewar basira shehu tijani arrabbaniya ta hazaran Allah saboda Allah yanzu ya kwace idan sa ya zama nasa wa basarahu allazi yafsuru bihi Allah ya ce sai in zama ganin da yake gani da shi yanzu ko area babba aka sa wa mutum ta duniya a tibinsa ai ko ina zai kamo a duniya ina kuma Allah ya sa wa mutum hadar area hadaransa Allah ya mana haka da kenan ya zama rabbani yanzu duk inda hadara ta jiya wa firasatihi da hangen nesan shehu tijani annuraniya ta haske ta haske firasati hangen nesansa annuraniya ta haske ba wani rufa'i abin wankin ido ko wani ba komai idan mutum ba shi da na hasken su kuma yana so ya gaga abubuwa irin masu magunguna to idan sun yi wanke ido ba kuma amma ba a cika so mutum bai kai ba ya ji ya gano abin da zai hana shi bacci ya ji ya gano abin da zai hana shi bacci duk ga baki ya amma su inda sun kai wannan ba wani abu da za a bude ta gama wa'anda sun kai wannan ba wani abu kuma da zai rikita su da sun ga wannan allati zahara muqtadaha wanda abin neman ta ko hukunce hukuntanta ya bayyana fi ma'arifata a hawali cikin sanin halayen al'asahabi abokansa wa fi gairiha da waninta min izhari Allah ya bayyana shautu jani mubumarati abubuwan da zuciya ta kunshe ta kunshe da, halin da sahabbansa suke ciki da halin da jama'a take ciki da abin da zuciya duk ta kunce shi tangaran da mutum ya gaya masa da kai ya gaya masa a bayyana suke a wajen shehu tijani kuma zai iya gaya wa mutum su ba wani cakuɗi ba wani abu zai gaya mutum yanda abin yake yanda abin yake shehu alil harazimi radiyallahu anhu ya kai bai yin abu sai annabi ya ce masa ika za alil harazimi to labari ya zo shehu da annabi radiyallahu anhu shehu alil harazimi ya yi aure a tunis a tafiyar sa ta rasuwa kuma ya aiko shehu tijani annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ya ce na auri wannan mata shehu tijani ya gaya wa ya gaya wa sahabbai cewa alhamdulillah ya alaga ali harazmi ya yi aure a tunis kuma babban birgiya ga abin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya gaya masa to yan kwana kaɗan kuma sai labari wasiƙa ta zo cewa sai alil harazmi ya saki wannan mata sai ke rantar da na to haka Allah ya kaza kaza to akwai wani daga cikin sahabbai ai sai wannan abu ya dame shi shi wai ni alil harazmi a zuci wai alaji ai me ya same shi ne annabi ya je kai am kuma ga saki wannan mata kaza kaza kaza abin ya dame shi ya kai ya kawo sai shau jani ya tashi daga inda yake zana sai ya zo kunnan sai ya ce ba ta sallah ne sai da shau na tuba ita a haifa ku shau jani ya tsakalla ku ya zo kunnan sai ya ce masa ba ta sallah ne ta wani hukuncin shari'a ne ko mai shari'a zai ce Allah mu muka so Allah kuma to da abin da zuciya ta kunce wa ikhbarin da da ba da labarin shehu tijani bin mu gayyabatin da abubuwa da suka buya da abubuwa suka buya gaibu ba wani kayan kara bane duk abin da ya buya abin da yake aljihu na gaibu ne ga aljihun wani abin da yake aljihun wani gaibu ne ga ni abin da yake kaza abin da yake cikin ɗaki gaibu ne ga wanda yake waje abin da yake ma'ana wannan gaibu kenan gaibu gaba ɗaya ta Allah ce sai wanda Allah ya sanar Allah ce yana sanar da ita sai wanda Allah ya sanar kuma ya sanar da ma'aikansa ya sanar da kaza kaza kuma babban imanin mu ma'aikan nan ba kamar annabi Muhammadu sallallahu ya sanar da shi duk hadisai suyudi ya tara littafi hujjatullahi alal alamin na tsirkeken littafi ya faɗi gaibobin da manzo Allah ya faɗa har tashin kiyama kuma ga su duk an gansu yanzu me muke ciki a zamanin nan da za a ce annabi bai faɗe shi ba bai faruwa na alherin da na banzan ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tari karatu ne mai yawa don haka ba ridda ba wasa da kwakwalwa da haukata kwakwalwa a ce da mutum ko annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallama almajiran sama waliyai da duk wanda ya zauna da bawan Allah sai ya san Allah yana sanar da wani gaibu almajiran sama bare a to abu to shehu radiyallahu shehu radiyallahu an shiga ya faɗi abu a diwani ma to bi'u bi al-afaqu Allah yana haskaka min sasannin duniya hatta ka annani har kai ka ce ni ushahidu gaibal gaibi ina ganin gaibun gaibu ma ita kanta gaibun abin da ya buya mata kuma Allah ya haskaka min ina gani to ai kuma rikici ya faru wanda yake ta rikici ba a san kai wato ga ga wata ga ko ga ga wani karatu kuma shi yau yana ganin gaibul gaibu ma to ai kuma yanzu ba a san ma nan ba bare ma a rikici da nan duk baki daya to kuma mai sanurihi mu ayati nabil afaqi wa fi anfusihim to wannan kuma qur'ani ne da kaza waliyan nan technology da karatun ba su ba komai ba duk abin da suka faɗa malamin addini ne san wannan addini ne sai dai ya shakata in kuma malamin technology ma wannan abu ai gashi shi yake faruwa a zamani da da kaza da ji yanzu a san nawa ne adadin zafi a nan ɗakin nawa ne adadin sanyi duk wannan gaibu ne a yanzu mai ilimin ko mai na'ur yanzu zai ce a zafi digiri kaza ne a nan ko kaza yanzu ba wanda ya san abu biyar hadisi ya ce ba wanda ya san sai Allah ba wanda ya san ina za a mutu ba wanda ya san me za a yi gobe ba wanda ya san abin da yake ciki ba wanda ya san ruwa wace zai sauka ba wanda ya san kaza kaza to wayannan malamai sun yi ta kai da kawa cewa Allah zai iya sanar da wayansu wani suka ce ai ba zai suka tafi dai duk gaba ɗaya kan cewa Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mu'jiza Allah zai sanarwa waliyai shi kuma a karama Allah zai sanarwa da mumine a i'ana Allah zai sanarwa da masu sana'o'i kuma a kahana a sana'a bokanci ko sana'a Allah zai sanarwa kafirai kuma a istidraji kamun gani don Allah ya kama su to kuma duk gashi mun ga mun gani a yi su kayinin a yi ko qur'ani wanda bai iya fassara sa ba zamanin nan sai ya zama dakiki sai ta faɗa abin da shi bature yana ganin gashi kuma yana ta kaza kaza to mun gode Allah to haka ba da labarin shawt gani ga abubuwa koyayyu wa ulumi da sanin da ilimi bi a waƙibil hajati da ƙarshen buƙatoci mutum ya ya zo ga ma ina da buƙata kaza ya ce in in bata saboda ƙarshen ta kaza ne ko kuwa ni ba sa ita a i saboda ƙarshen ta kaza ne to da Allah ya sanar da shi wannan wa ma ya tarattabu da abin da yake jerantuwa alaiha a kanta abin da za ta jawo ita wannan buƙatar minal masalihi i in wannan abun zai jawo ma amfani wal afati in in kakkai wannan abu zai jawo ma bala'i ko da mutum yana ganin kuma ba komai ai Allah ya sanar da shi faya arifu shehu tijani ya san a hawala halayen qulubil ashabi zukatan sahabbai wa tahawula halihim da jujjuyawa halinsu wa ibdala agaradihim da cancanjawar bukatunsu wanci kala agaradihim da ciruwar bukatunsu daga kaza da kaza yake so da kaza da kaza to wannan duk halaye ne na bayin Allah duk gaba daya an ce wani wali almajiransa suna gabansa ana ta zikiri ana ta zikiri can wani ya ihu kaman hali ya kama shi to sai da aka gama zikirin sai aka tashi duk an tada ta sai ya kira wanda yau ne ce na zo sai ce wallahi na ji ana zikiri ka ihu amma na bi ihun naka na ga ya shiga wani kabari na bi in ga ina ihun je je hadaran Allah zai je ko ina zai je amma na bi shi na ga ya shiga wani kabari me amfani yace wallahi gaskiya ne shi yace wata yar baffa ta nake so to sai ta rasu to wallahi duk lokacin da na tuna ta sai wannan hali yau ba Allah kai hakuri ba in sai a baci saboda Allah ya kai ma ko ina ya iya ta ihu amma wannan wali yace wallahi na bi ihu jibi bayan Allah kuma ihu ana bin to kuma wayannan abubuwa duk da technology yanzu da ai duk ba wani abu bane kaza kaza hmm to wallahi na ya shiga wani kabari to wannan kasafin su kenan duk gaba gida duk da shari'a ta hana yanda aka hana ido ya tsuntsunkaya abu ko ya faɗa ita ma ta hana mai kashafi ya dinga tsinkayar asirin mutane ta hana shi kuma ta bare ya faɗa sai dai yan ganganci wanda za su zo su yi wa wali rashin kunya ko su ganganci su yi abu to wannan wali ya kama don ya ladabtar da shi don ya ladabtar da shi akwai daga cikin sufaye da wani babban malami yake ce masa jahili yake ce masa jahili ne zai zo ya nasiha sai ce to jahiliya nasiha ya fi wanda jakin wance ya faɗi sunan matan mutumin ya fi abin da jakin wance zai ɓata sai malamin ya kame sai malamin ya kame Allah ya nuna wannan wali shi in ya zo wancan mutum ya zo wajen iyalin sai ya ce wallahi yanda kake hawa jakin kaɗin nan ni kuma yanzu sai na hau kan wuyanka kuma babban alkali a ƙasa to yi ga da san idan wannan wali yana tare da shi ba ikon Allah saboda ganganci ne Allah ya buɗa masa amma Allah asattaru ne tabaraka wa ta'ala to wannan Allah ya buɗa yawa waya arifu mahum alaihi shek jani ya san me suke kai zahiran wa baɗinan sarari da ɓoye wa ma za da da abin da ya ƙaru na daga lamarinsu wa ma na ƙasa da abin da ya ragu wayu bayyana zalika yana bayyana musu wannan fi ba'dul ahyana a wayansu lokuta wa taratan wani lokacin kuma eh da ci eh wa tahawulu halihim yawa da cancanjawa lalle an tsallake abu yau yau eh yawa wa ibdala agar da canjawar bukatocinsu abinda wanti kala a garabihim da ciruwar bukatar da yana kan kaza neman kaza yake kuma yanzu ya ciru ya koma kan kaza duk Allah yana sanar da shi wannan yana cewa in shaidan ba zai yabatar da mutum ba to sai ya wahalar da shi yana kan abu kaza ya so mai ya yi wahala ya kusa yana haɗa rija misali ya kusa kawo ruwa ya ce nan ya yi tauri bari ya koma wani waje bai sani ba ya je ya fara dan ma ya ce yana kan kasuwanci ya ce a shi yanzu makaranta zai koma yana ya watsa ya ce shi yanzu hadda zai koma ya watsa ya ce shi yanzu kaza zai koma da ya bi wannan abin da yake kai ya sai ya amfani ya amfanar da duk sai su jawo ma wa'ancan to ya san da yanzu ga bukatar da mutum yake kai abu yanzu ya tashi kaza duk yana sanin wannan da da wahalata iqbalihim da halin fuskantar su ga Allah ko ga wani abu wa irabihim da halin kuma kauda kansu komawa bayan su juyawa su wasa'iri ilalihim da shauran cututtuka da na ɓoye wanda ba cuta ce ta sarari da za a gani ba cuta ce ta ɓoye to duk Allah ya fahimtar da sani da ƙwararren likita ne wa amradihim da rashin lafiyansu na ɓoye waya arufu shaudan ya san mahum alaihi me suke kai rahiran zahiri wa baɗinan da baɗin wa ma za da da me ya ƙaru a cikin lamarinsu wa ma na ƙasa da me ya ragu wa yubayyinu zalika yakan bayyana musu wannan fi ba'dul ahyan a ba'arun lokaci wa taratan wani lokaci kuma yasturu sai ya rufa musu rifkan bihin dan tausasawa gare su min al iktiya iktiyad na daga zabi wal imtihani da jarraba su sai ya rufa musu asiri kaza kaza wa tafaqan li ghairi wahidin irin wannan ta hadu ba da mutum ɗaya ba ma'ahunta sahabbansa fi zalika a irin wannan magana fi zalika qadaya akwai lamumura gaira ma marratin ba ɗaya ba abubuwa sun faru da yawa da yawa irin haka wa kasiran ma yajalisu insanu da yawa mutum yake zama tare da shi fa ya takallamu lahu sai shaudani ya magana ga wannan mutum alama fi baɗini abu sa abin da yake cikin zuciyansa ba abin da yake cikin zuciyansa ba dai mutumin da yazo zai tambaye shi ba me hukuncin yin kaho da daddare da me hukuncin jan carbi da hagu da hagu da me ɗayan yana zuwa dab da ɗakin shaudana zai yana shaudana yana kirawa ina wane ya ce je ka kira min wanzami kaza na ji waje kaza yana ciwo ya zo ya min kaho kuma da daddare sai ce na ji amsa ta guda ɗaya da ya shiga wajen shaudana sai ya yana jan carbi da hagu duk dai sai da ya ba shi amsa kafin ma ya tambaya to me ka ka ita ai ka gama ita ai ka gama radiyallahu ta'ala an to dai ai kan ba su labari kasiran ma yujalisuhu al-insan dai dan adam zai zauna da shi fa ya takallamu lahu sai shaudani ya man magana alama fi badin ya abu abin da yake cikin cikin sa zuciyansa wa ma shagala qalbahu da abin da ya shagalantar da zuciyansa min al-hawa na daga soyayya sarrai wal umuru dinawiyatu ko lamarin duniya wayo ayyinu kuma shaujani ya gaya masa annau'a nau'in allazi shagalahu wanda ya shagalantar da shi min ha daga cikinta fi kalami a cikin maganarsa ba ce zai ko ya yi jirwaye ko ya faɗi abin da a ce ai tanki tanki yayi a'a ce zai wane kaza dinnan da kake tunani kaza ka ga kaza ne kaza ne kaza ne wa ya takallamu shehu dani ya magana bima sana'ahu yakan yi magana bima sana'ahu insan da abinda dan adam ya aikata min fi'ilin qabihin na daga aiki mara kyau salafa da ya shude qabla mujalasatihi kafin ya zo ya zauna da shi kariban nan kusa kuma yanzu kullu zalika dukkan wannan ala sabilil ijmali abu a takaice ba haka zai ga mutum da wa darbil amsalatu ko kuma ma sai ya buga misali ya nuna ma ba da mutum yake ba dai misali zai buga a wasu dan adam din kuma ya san da shi ake ka qaulihi radiyallahu anhu kaman fadin sa Allah ya kare yadda a gare shi li ba'd ashabi ga ba'adin sahabbansa anta kaiwa ne kama ya kulun nasu misalin ka irin misalin abin da mutane suke cewa yasrudu zuburata yana handa mai uwan makera yana handa mai uwan makera ka handa mai uwan makera karfe babba wannan turka da ake dukan karfe a kai wa ya tawarrawa anil ibrata amma kana tsantsenin allura kai ba ruwanka ba za ka sa kai don ba ka dandatse to kaga ma'ana wannan ma ma'ana kila ya tattare wa'yansu babban abubuwa ga ga abu ka handa mai uwan makera kai kuma baka kana tsantsenin allura mukashifan shau ya nema kashafi an fi ilin ƙabihin ga wani aiki mara kyau salafa lahu da ya shuɗe a gare shi wayubhimu yakan ɓoye yakan rikitar kuma ga wani an sahibihi ga sahabinsa min gairi ta'ayinu wani zun kuma yakan rufe magana bai ko ko mutumin ba zai ce ma wannan ba sai dai ce me yasa akai kaza akai kaza ko wani ya ce kaza yakan rufe gare shi lahu bishimatin ga wata ɗabi'a au isharatin ko wata ishara hissiyatin ta sarari ka an ya kula kaman ya ce ma balul insani wai me me ya me ya sa mutum ya fa'alu kaza ice kaza ne me ya sa mutum yake kaza wa hukka man ya fa'alu to fa mutum fa ya sani duk me yin kaza fa ya cancanta an ya kuna lahu kaza kaza ya same shi ya yanzu wanda ya yi kuma ya san yanzu dai kaza ya bai ce kowa na ba sitira ya yi wannan ne don rufewa ala fa'ilihi ga mai aikin kamar tabahul hikimatul rahmatu kamar yanda hukuncin hikima ta rahaman Allah ta hura don mutum gashi ya yi laifi ka mutum ya zo ya tarwatsa shi a cikin jama'a ko ya kaza ya kira shi gefe ya man nasiha sai dai in kuma zai cuci jama'a ya yi man nasiha ya yi man nasiha to kuma yanzu ya ce to wane ko ya faɗi ko ya wane dai mun man nasiha mun man nasiha a ɓoye yaƙi to Allah ya san dai mun yi gashi abu akwai wani abokin mashiri radiyallahu ta'ala anhu abu abokin mashiri shi jazaba ta yi makarfi hali ne malami ne mutumin kirki ne to shehu radiyallahu anhu har ya yi fushi to mashiri ya rubuta shehu wasiƙa wallahi tallahi na yi man nasiha na yi man nasiha ina tare da shi ne saboda ina so halinsa ya gyaru amma wallahi na yi man nasiha na yi man nasiha a kan haka kuma na gode Allah shehul hadi ya halarci irin wannan wasiƙa shehul hadi ya sa hannu shi ma i wallahi na halarta na hawu ya sa hannu wallahi na halarta duk mai da suka sa hannu shi ma shi aka ibrahim dan abdullahi ma ya halarta kuma Allah da manzon sama da shehunsa sun halarta sai wannan nasiha ta kai tun daga wasu ya ji to ba laifi in mutum ya ɓoye ya ɓoye ya ɓoye to ya faɗa shi ma ba da niyyar wulaƙanta mai laifin ba ko tona hassan basari yana cewa mun samu wa'yansu mutane ba su da laifi ba su da aibi amma saboda faɗa aibin mutane sai Allah ya jarrabe su da shi mun samu yansu mutane kuma suna da aibi mun sani amma saboda sun yi shiru ga aibin mutane sai Allah ya suturta nasu Allah ya muhim dai in dai an san abin da zai cuci wani ne ko ya cuci al'umma sai a faɗa amma shi ma sai an yi wa mutum ba irin wannan abu da ake sai an zo wajen taro a ta biyar fa'ai ta kaza kaza wajen taro wajen sunansa wajen taro ba wajen irin wannan abubuwa ba ne ba wajen faɗa irin ko da da gasken ma haka ne wajen taro sunansa wajen taro nasiya ba ta ɗan wannan ba sai ta sa wannan kuma ya fushi ya daɗa tuburewa ya daɗa tuburewa duk gaba ki ɗaya to wannan kenan waja'at bihi shari'atu shari'a kuma ta zo da shi na rufe asiri sai dai in abu ya citira wasu sunnatu sunnonin ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka zo da shi duk ga ga siyasan su da sunan su da kore amma ya boye sai ma Huzaifatul Yamani ya dan sanarwa da wani izil basiratu domin idan zuci kalbasari kamar idan kani duk abin da aka hana idan ka leƙawa ko ko Allah ya leƙa ya sa ya gani ya rufe to haka ma idan zuci ko Allah ya tsinkayar da waliyan nan to su rufa ya zuba abduha ya dace a rufe ta a kame ta idan zuci domin Allah ya ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ya ce da manzo Allah ga yawo mu'mine su dinga rintse idan dinan su ga haram to haka ma a ga yawa kashifai da waye su dinga rufe kashafin su kar su dinga kar su dinga fada daga da baki daya akwai wata ya shehu rabiya sai da aka bi bintar da ita rahmatullah ta rasu Allah ya bata irin wayannan kashafai kadi da ita Allah ya bata wannan kadi ita wani ya taba zuwa ya ziyarci shehu ya fita nan kawai ta kama kuka ta shehu yake yaya ta ce wallahi shehu shi kenan lamarinsa shi tafiya zai yi ga shi an ce ajalinsa ya yi kaza sai shi ce kadi in dai ki gani amma ka ki ƙara faɗa Allah ya rufe bakin ki da ta ba za ki ƙara to ana tsoronta kwarai da tana Allah yana sa ta ga abubuwa amma kuma Allah bai ba ta ta dinga faɗa ba ikon Allah kuma Allah ya haɗa ta da mijinta bai fal wanda shi ya da design din masallacin shehu din nan shi ma kuma kashafi ne da shi irin haka ya faɗi abubuwa manya-manya da suka faru ba na wasa ba to Allah ya ce ma su ɓoye wa illa in ba haka ba fa huwa radiyallahu ba dan shehu jana Allah ya horo da kashabin ma a ɓoye shi ba fa huwa radiyallahu shi Allah ya da shi mir'atu jalisi mudubin maza wanda ya zauna da shi ne kawai wa mubsiru mai gani ne li hasani amrihi da kyakkyawan lamarin sabansa wa kafisihi da mummunansa la yakfa ala basirati ba abin da ya kuya ga basiransa zalika wannan wala ya shizu bai buya ko ya saba an hagare ta shay'un wani abu mimma hunalika abin da yake cikin zuciya hatta har kai abu ya kai idza jalasnahu in muka zauna da shi in sai bi alal harazmi kulluna dukkanmu ya kafa ala nafsi kowa yana tsoro to su kuma su kuma dai kuma a ce saban manya ko irin na tafiya hadara da kaza dukkanmu kowa yana tsoro ala nafsi ilfaziyata kunyata waya dalibu min salamata kowa sai dai dinga neman kubuta daga Allah Allah ka suturta Allah ka suturta wal afi kubuta wal afiyata da lafiya lima ta karara saboda abin da ya maimaitu to kuma yanzu wanda zai shiryar da duniya irin haka irin sai da in ba Allah bai ba shi wannan ai ga ranki ranki ne dole annaba da irin annaba dole Allah ya ba su mu'jiza mu'jiza su ma waliyan dole Allah sai ya ba su karama da zai taimake su to sai mutum ya yi wannan duk dan mutane su imani ne duk shi kan imanin sa ya cika da kaza kaza amma yanzu wani ko in bai ga haka ba yace abin ma dai kai duk shirme ne ka amma da an dan dan dara mai wani abu ke kai mutanen nan fa gaskiya ne haka za ka ga yan duniya suna cewa wallahi mutanen nan gaskiya ne fa Allahu akbar lima ta karara saboda abin da ya maimaita min amri na daga lamarinsa min aswa'i na daga munin a hawalina halayen mu alqabihatin mumuna shikenan sai ya faɗa dan ya maganin sa wa iza ja'ahu ahadun idan wani mutum ya zo wa shehu tijjani radiyallahu ya tashiruhu yana neman shawararsa fi amrin cikin lamari diniyin na addini ne au dunawiyin ko na duniya ne ka amrul ma'ashi kamar lamarin rayuwa masalan bayyana lahu maradiyahu ko lamarin kasuwanci ko lamarin shehu tijjani sai ya gaya mutumin nan wajen ribar wannan lokaci abun da ce i abu kaza in ka kama shi lalle akwai abu kaza saboda zai ja ma riba ta saboda ba a cika kaza ba ko yan kasuwa ba cika kaza ga sai faɗe kaban a gabansa abin yake wa arshadahu ya shiryar da shi masalihahu abin da amfaninsa yake ciki gyaransa wa nadabahu ya fuskantar da shi malima fihi ga abin da najahu halihi cin riba halinsa yake cike ce a'a kama kaza maza maza je ya kama kaza ya shiryar da shi ya fuskantar da shi a je ya kama kaza wa falahi ma'alihi da rambantar makomansa da abin da kuma in ya kama shi yana yi zai rambanta lahirarsa ko na duniyarsa ko lahirarsa fayan jahu matsalubuhu kuma in ya kama abin sai ya ga abin nemansa ya ci riba ya yi nasara waya hasulu margubuhu abin da yake nema sai ya tabbata wayu bayyana lahu kuma shaudan zai bayyana mai shawarar nan husn al'aqibati karshen kyakkyawan karshen wannan abu ce in ka kama kaza ka kama kaza za ka kai kaza in ka kama kaza in ka zai zama kaza wa ma kana rajiyahu da abin da mutumin nan yake kauna wa muraqibahu yake tsinkaye duk shaudan zai ga ba to in haka ne kama kaza wannan abin da kake kauna wannan abin da kake tsinkaye ka kai sai ka kama kaza ne za ka kai ko kama sana'a iri kaza ita ta fi da yanzu yanzu za ka kai wannan ko kama kaza in lamarin lahira ne a'a kama zikiri iri kaza ko kama hali iri kaza ko kaza wa magobo yawa rajiya huwa muraqibahu fataqau basiratu sai idan zucin shehu jani ta abku ga abin radiyallahu anhu alal umur ga lamurmura kama hiya kamar yadda abin yake li'annaha domin idan zucin nan na basira shehu jari nashi'atu mai faruwa ce amma kamula fihi daga abin da ya cika cikin shehu jami'an nurul ilahi na daga hasken Allah ya riga ya kare da cikin Allah tabaraka wa ta'ala irin hadisin na yayi nawafilul khairi din ya wanda ya nawafilul khairi hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yayi nawafilul khairi Allah ya so shi Allah ya zama jinsa ganinsa kaza dinsa duk gaba ki da to shikenan ba abin da ya fi karfin Allah ba abin da ya koya ga Allah ba abin da ya to yanzu ya ya kwace na bawa dinnan yanzu duk ya kwace na bawa din nan ba wannan ya san mutumin nan mutum ne irin ka ya yadda ya dafa kansa saboda ya san yanzu wannan hannu hannun mutum ne amma kuma ya zama na hadaran Allah ya zama na ikon Allah wannan abu kuma za a ga ba duk wa'ansu masu addinatai suna da wannan duk wa'ansu masu yanzu akwai zamanin Clinton da ila ma sharri kokonto ake ma ba a tabbatar da aka aka aka ce Papa Roma zai je kasar kaza su kiristocin duniya suna ta tsallewa ce wannan tsarkakakken tsoho zai je ya kama hannun wannan mutum da da kaza kaza kaza to jibi irin wayannan abubuwa ala ayi halin da ya gashi duk gaba gaba ki da sun yadda wanda saboda duk wannan to wannan kenan wa min al ma'alum yana daga abin sani yin daga shehu tijani fil istisharati cikin shawurta Shehu Tijani radiyallahu anhu wannan shawurtar ta Shehu Tijani radiyallahu anhu har yau tana nan idan da ƙwararren sahabin Shehu Tijani wanda ya san kan kowane fanni to ba Tijani ya tambayi wannan ya fi ya je ya tambayi wani da ba sahabin Shehu Tijani ba amma ya zamanto ƙwararren wannan fanni kowane fanni ya samu ƙwararren wannan fanni ba tijani saboda hasken shehu tijani har yau yana nan a jikinsa to amma shi kuma tunda ba shehu tijanin ba ne ƙalla ne ya ce ya haɗa duk fanninnika to kowa irin fanninsa to idan mutum ya rasa fannin ya rasa wanda zai tambaya ko dai ga istikarorin shari'a da shari'a ta sa duk ɗaya ko ga istikarorin waliyai ɗin duk dai bai fita daga kan shari'a ɗin ba Shehu Tijjani ya ce radiyallahu duk wanda yake so ya shawarce ni ni kuma tsakanina da shi akwai nisa ko kuma akwai zancen mutu amma yana so ya shawarce to mai sauki ne muna tare ya yi salatul fati ɗari hadiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama niyaba ga ni nayi na bawa annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan ya faɗi shawara ya faɗi buƙatar a zuciyarsa yana ganin gashi a gabana ga to abin da ya fara dira a zuciyansa na bayani to daga ni eh abin da ya fara dira a zuciyansa na bayani to daga ni ne to wannan wanda bai iya ba zai iya wannan to ya samu sahabin shehu tijani na zahiri ya tambaye shi ko ya je wanda kwararren wannan fari to amma wannan waliyai sun jarraba sun jarraba ya yi talatu ba nan mai kyau abu ta cike da hadiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ga eh eh ko ga ko ga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu iba Allah ba tajalli karatu ne wallahi ba ko to in Allah ya yarda zai ga abin nan ya tabba zai ji abin to amma abin farko da ya fara zuwa to shine to min al ma'aluli bihi yana daga abin sani a cikin sa fil istikharat fil istishara cikin wannan irin shawartar bayin Allah din ko na zahiri din ko na ko suna da rai ko sun mutum ko na nesa din annal mu'tabara abinda ake izina da kula da shi inda hu a wajensa allazi alaihi almu'awwalu wanda madogara take kai huwa ma na daka bi shine abin da ya furuci da shi min alkalamil awwali da daga magana farko ko shawt janin aka je aka tambaya na zahiri a zahir ta din to galibi magana da ya fara fada din nan ta farko to ita ake kula da ita ake wa zalika da irin wannan magana ne sarraha aidan suka faɗa a sarari gaira ma komowa gaira ma marratin ba sau ɗaya ba duk bayan Allah sun faɗi wannan in dai irin wannan na abin sahara to abin da ya zo zuciya ɗin nan na farko to galibi shine shine abu akai yauwa so shi shi ne abu if domin ilmu ha'ula'il qaumi ilmin wa'annan waliyan radiyallahu anhu Allah ya dada su laysa an ruwayatin ba wai ilmi ne na an ciro daga wani an ciro daga wani ba wala fikiratun ba abu ne da suka tsaya suka tuna shi kaza ka a'a ilhama ce daga Allah kimsawa ce daga Allah wa inna ma huwa ilmul ladunni ilmi ne na Allah da ya ba su min ladunna ilma wal fatuhur rabbani budi ne daga Allah to wa ma hasala awwalan wanda ya sadu da farko ya faru da farko din nan kadirin da ya zo daga farko din nan fa huwa zalika to fa huwa zaka to shine wannan wala ya hasilu na farkon nan bai zuwa illa an ainu illa ainul hikimati sai ainihin hikima wasawabi da daidai fa inin taqadahul mustashiru to wanda ya shawara in ya dauke shi asara ala hikimatil istisaya sai ya sadu da hikimar wannan shawarar da yayi sai ya sadu da ita wan qalaba sai ya koma bi ganimatin da riba wa tijaratin da kasuwanci mai abu wa in lam ya'kuz bihi idan bai dauna farkon nan ba wa raja'ahu ya komo wa shehu tijani fil kalamu cikin zance a to shehu ya za a yi kace kaza bayan kaza kaza ne ni dai da kaza ka bi ko kuwa ya ce in ya ƙi wannan ɗin ya saƙo wani abu to kuma yanzu ya zama zancen zuci sai kuma yanzu abubuwa da yawa yanzu ce su take ba shi labari ba shehu ba shehu ya gama in kuma nasararin ne in ya juya wa da shehu tijani magana to fa innahu yujarihi da yake nan shautu zani sai tafi da san ranka da san wannan wata to da ba shawara kake so ba kai ga abin da kake so to biya wada ha gani sai shi kare sai ya bi shi a sai ya tafi tare da shi hatta yan sarifa har ya tafi fa in amila in yi aiki bi muqta za kalamil akiri ya ki magana aiki da na farkon nan yayi magana yayi aiki da magana da shi ya shirya wa shehu zani ni dai da na fi son kaza kaza kuma shehu zani ya tabbatar da yanzu ba nasa bane kana bi ma'azilin to ya zama yana gefe ya kaucewa an isabati tadbiri samun shiryawar Allah yanzu shiryawar safi yanzu shiryawar amfanin shiryawar Allah kamar yanzu ya bashi yana mabaudan wannan wa mubayyan yana mai tozarta lil fa'idata ga amfani al maqsudata abun nufi walan yanja amalu kalla ne aikin sa ya rambanta ba zai rambanta ba ma wala amalu ko ko gurin nasa wa qalla yatayassaru lahu zalika kila ma aikin ba zai yiwu ba al'amalu aikin ma aslan fawfaw bare ma a ce ko ya tiriba ko bai tiriba ba fayarji'u sai ya koma bi muqtadal isharati da abin neman nunin nan fil kalamil awwali a cikin magana farko yanzu dai ya koma wa hukuncin magana nan ta farko to sai ya ga duk abin amfanin ya bayyana waya alamu sai ya san anna hikimata Allah fi hikima Allah tana cikin wannan magana ta farko wa ya tabayyan lahul amru sai lamari ya bayyana gare shi tibyanan asarari wa ya kifu alaihi iyanan sai ya tsaya akan amfanin asarari wa haza wannan min mashtahara yana daga abin da yayi shuhura wa sha'a ya yadu wa za'a ya yadu inda jullul ashabu wajen tilin sahabban shehu tijani tilmani cikin hani wal intifa'i da amfani to mutum kuma duk bai iya wannan bai zai samu na zahiri kuma ya amfani wa mimma huwa dalu yana daga abin da yake shiryawa ala basirati absa kaifin basira shehu tijani hangen nesansa idan zucinsa wa quwwati nurihi da karfin haskensa wa kamali ma'rifati da cikassaninsa ikibarihi ba da labarin shehu tijani anil auliya ga waliyai almazina wa'anda suka shige min al-akabir na daga manya wa gairihim Shehu Jani ya san sunayensu ya san zamunansu kaman tare ya zama radiyallahu anhu kaman tare ya zama da su mu'jiza kakansa ne yanzu dai qur'anin nan jibi da yanda Allah yake ba da labarin adawa da samudawa duk kuma a ce annabi ya kawo shi bai zauna da wani wanda ya ba shi labarin su ba amma da zamanin su da ayyukan su da abin da suka yi shuhura da shi da irin azabar da ta same su to yana daga shaudan haka yake magana yake ba da labarin waliyai na daga manya da suka shige wa gairihin da wa'yansu su ka annahu radiyallahu anhu kai ka ce shi Allah ya ƙara yadda a gare shi mu'asirun yayi zamani li kullin da dukkan su li kulli man akbara anhu ga duk wanda ya bada labarin sa kace tare suka yi zamani minhun daga gare su faqad akhbara radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ya bada labari an hali gairu wahidin da halin ba mutum ɗaya ba minhun daga cikin su wa wasafahu ya sifanta su bima yushiru da abin da yake nuni ila maqamatin zuwa muqamomin su wa ma kasallahu bi da da abin da Allah yake bance su da shi da abin da Allah yake banta da shi kulla wahidin kowane ɗaya da gare su min alkususiyat na daga keɓantattan matsayinsa wana kaza matsayinsa kaza wana kaza ga abin da Allah yake bance shi da shi wa idza sa'alahu ahadun idan mutum ya tambaye shi an wahidin ga ɗaya min al-awliya daga waliyai shehu waye wali kaza ne shi ne ya bada labarin sa ka a ce tare suka yi zamani yukbiruhu zai bada zai bashi labari an halihi ga halin walin nan wa maqamihi da maqaminsa ga maqam ga akan abin da yake kai ga abin da yan zuhudu ne ko yan kaza ne ko wa ma adrakahu da abin da mutumin nan ya riska na daga muqami wa hal huwa min ahli tasarrufi mutumin yana daga cikin wanda Allah ya fawwalawa ya tasarrufi a cikin halittan Allah au gairihi ko waninsa ka annahu radiyallahu anhu kai ka ce shehu tijani yara wasfa halihi yana ganin sufa halin mutum nan iyanan a sarari yana a sarari wataratan wani lokaci kuma idan sa'alahu ahadun idan mutum ya tambaye shi an zalika ga wannan sakata sai ya shiru ma'ana ba ba wahayin ilhama kenan ba ba a nuna ma ba wa araba sai ya kauda kai ma kawan bai ji ba fa min zalika yana daga wannan ba da labarin da yayi ikbaruhu ba da labarin sa an kususiyati ga keɓantacciyar darajar maulana idrisu shugabanmu Idrisul Asgari Idrisu Karami allazi bi fas wanda hubbaransa yake fas wanda ya kafa fas din ma Idrisu Karami dan wancan Idrisu babba wa azimu haibatihi da girman kwarjinin wannan Idrisu din nan wa jalalihi da girman matsayinsa da girmansa wa makanatihi da darajansa wa kamalihi da cikansa wa ma kassahu Allah bi da abinda Allah yake bance shi da shi min tasrifi na daga jujjuya lamura fi hayati lokacin da yake rai Allah ya bashi karamomi Allah ya fawwala masa ya aikata abin da ya ga dama cikin halittarsa wa ba'da mamati da bayan mutuwar ta sama yana matan ma yana tasarrufi Allah ya bashi wannan izini fayyujillu qadrahu sai ga shaujani ya girmama lamarin girman Idris din nan waya azima amrahu yana girma shaudani yana girmama lamarinsa waya huddu shaudani yana kwadaitawa ala ziyaratihi a bisa ziyararsa kama ana ziyara yana kwadaitawa a bisa ziyararsa Allahu alam sun ce shehu Ali al-Arabi lokacin da ya wannan jawahirul ma'ani ba zancen rikicin ziyara ba zancen hanin ziyara annabi ya sa shaudani ya hana almajiransa ziyara ba to har yau da sun sun katartar ziyarar nan da aka hana ziyarar ta'alluki wal istimdadi neman madadi to waliyan nan sarakuna ne na hadaran Allah na baɗi idan mutum ya san yana da ƙarfin da zai iya ziyartar su har ba su iya tasarrufi a kansa ba wanda zai je abin da aka hana ya ta'alluke to a ran ya san babu ma kai ya je saboda su ma wa'in irin ƙarfi ne da su kai ya je ya manta da kansa yawata da fuzge shi kaza kaza to shi aka shi aka hana to kuma in dai ba ko official ba ko na gwamnati abin da ya sama wayansu ma ba sa zuwa gaba kida nau'i ne na kaman kare na mutum ka zo wajen mutum ka ce ni ban zo don neman komai wajen ka to me ka haka eh ni ba na bukata komai a wajen ka ni kaza kaza kai ko mutum kerere a ka ka sai ba ka bukatar to in ba ka bukatar to me kaka to amma saboda fishin ne in ka zo kasar dole gwamnatin kasar sai an je wannan koko har kasar kafare ma ana zuwa kuma gwamnatin kasar sai ka kai ma shugaban kasan da ya je kabarin wani kafirin ma ko a ce shi ya gina da to nan kuma tunda an to bare musulmi da kaza da kaza wannan ta sa shehu radiyallahu anhu da ya sauka iraki gwamnatin kasa dole shehu radiyallahu sayyidina Husaini jikan manzon Allah ne kuma wannan sahabi ne na manzon Allah wajen tawassuli ne shau radiyallahu an kuma abu ne da shau yake so ya hada kan musulmai na shi'an da na sunnan da waye duk shau ya watsar da waɗannan abubuwa duk a tafi ga Allah ga dariya shau rajala ya ziyarce kuma ya sa ta yi salma na maka ya je karbala ya ziyarci sayar na husaini ba wai ta wa'yansu mutane ce ban da wa'yansu mutane ba lalle dai ga wanda suka tattare can tasu ce da ikon Allah lamarin Allah sai haƙuri ko Allah ya san wannan abu da zai Allah ya san wannan abu da zai zo Allah ya ɗauko wata gabasa kuma ya kawo misira su kuma yanzu duk ahlus sunnati da kuma su kuma suka je suka rungume wannan gaba ta misira kansa da yake misira din nan su kuma ahlus sunnati galibin za su tafi sai na Hussein sai su tafi can misira duk ga wato ba komai dai in dai mutum ba yana tsoron fitina ko yana tsoron wani abu ya gangar jikin ma ga inda take sanya je amma kuma in ba haka ba ya je misira in ba haka ba waɗannan halaran Allah ne suna ko'ina suna ko'ina ko'ina mukaminsu ne inda ga shi nan sirrin ziyara bu da gaida su da ko'ina to wannan kenan to kuma tun da haka ne to kuma ga babban shugaban ahalus sunnata a ƙasar shi kuma kararinsa to shi ma kuma in shehu bai je ba kuma wata fitina kuma ta tashi shi da abdulkadir jilani radiyallahu to kuma dole officialiyance ikon Allah da wa'annan tarihin su muke ji amma ikon Allah gashi nan yanzu an watsa hotunan duk wa'annan ziyarori da irin wannan delegate manyan ƙasa da shehu yake tafiya da su to kuma dole ne sai da aka je kabari to wannan ba komai babba in ya zo je kaza kaza kuma ba komai amma dai muridi da ba shi da ƙarfi kai ya je wallin nan ya tasarrufi a kansa shi ke ne zai jawo ma kuma shehu tijjani radiyallahu ta ko kuma nau'i ne na raini ka zo ka tsaya kan mutum rere ka ce ni ba ni da wata bukata da kai da to me ka kan baka da bukata da ni shi za duk ake ba kamar yadda yan uwan mu suke zaton ko muna wulakanta waliye ba ma zuwa duk ba haka bane kiyaye alfarmar waliyan ne da abu na ladabun mu lalle in mun ga datti da sai mun lissuna masa an yi wani abu wani yana ta so zai je ƙasar larabawa ya yi karatu to ofa ɗin wannan ƙasa da ake turo ta ƙasar nan galibi ta wajen shi wanda dattijo alkali take biyowa to shi kuma wannan yaro yana da aboki da abokin ya yana makarantar to sai ya gaya masa to kai me yasa yace to wallahi shi duk inda ya buga ya samu wannan takarda ta tafiya bai samu ba sai ce sai yace akwai wani ya faɗi alƙalin shi yana da wayannan abu zan iya kai ka kuma in na kai ka zai baka to amma fa irin wannan ladaban ladaban naku na ɗariƙa fa shi fa zai so sai ce to shikenan ba dai ladabi ne to in na je ba zan ba shikenan in na je ba zan ba mu tafi shikenan suka je wannan yaro yana shiga ya ga dattijo da gemu da furfura irin na dattijanmu da kaza kaza ai bai san lokacin da ya faɗi shi da kansa dattijan sai ya dara ita hala dan ɗariƙa to abin da ake so mun gode Allah wallahi akan wallahi hatta shiga an san ka an san ka za a yi wannan a gusau wani babba wani babba sunansa yana shi kenan ya zo ya kashe wa malam murtala zawiya kara malam ina so in ka samu lokaci ina so in kai ka wajen mata na ka je kai musu wa'azi malam wallahi wani sabon salo suka ɗauko na ga sun raina ne malam a zo a dangwaran min da abinci a zo a dangwaran min da raini da ni kuma wallahi mutum ne mai so a girmama ni malam Allah sai na laifi to ba laifi ranar alhamis ba ba mu da makaranta ka faɗi lokacin da zai fito lokaci ka ranka ya ka ya je gaya musu ranar alhamis malam zai zo za a suka gina wa sun san shi shi da ne gaishe aka gaisa aka yi komai wasu malam da hikima zai da komai ce to Allah na zo ne in yi sulwa tsakaninku mai gida ya muku laifi ya ce ga shi kuna raina shi ba kwa ladabta shi kaza kaza kaza suka ce a wallahi malam lafiya kalau muna girmama shi muna komai wala shi ya kawo mana wani kasayin na wa'azi malam kaza ya ce duk wanda ya tsuguna wa matar da ta tsuguna wa mijinta ta yi kafirci kafira ce ko ya tsuguna wa malam ma ya kafirci malam ya ce kakku kakku malam ma ya malam ya ce kakku yi da malam za ka yi da waye ka musu ce kai ku zuwan ku ebo min kasa din nan watsa a masai malam ya ce a wallahi ba za a zuba karatu a masai ba a kona dai ku ebo min kasa kasan nan zuba ta a masai eh suka malam ya ce a a'udhu billahi karatun za ka zuba a masai a zuba ta a wuta dai su ko ba a masai ake zuwa wallahi tallahi an yi wannan kaga karatu suka ne ga shi na yana ganin birgewa ya je ya kwaso matansa karatu kuma suka bi karatu kuma ya zo yana rakin an bi karatu to to wanda kenan Allahu akbar hi yawa wata'ad wata'ad da yin ladabi baina yadayhi gaban nan gaban maula idrisu wa muhabbati da ganin girmansa sai jani yana da wani almajiri ɗakinsa makotan hubbaran shi maula idris ɗin ne sai jani yake ce masa wane yake na ga ɗakinka makocin hubbaran maula idris ce to kakka sake ka shure shi da kafa kakka sake a yanzu ba a so mutum zai zauna ya sa kafarsa gaba ko ko shimfiɗarsa in dai ba dole ba ya zama kafarsa sai dai in ma ya sa fuskansa gabas ko kansa ne a gabas gabas ba a shuranta to yace to kakka sake ka shure shi yanzu ba kai ba ni ga kafa inda fara yi wannan irin girmamawa radiyallahu ta'ala an to to har yau muna duk waliyana muna girma masu haka dan ba mu ta'alluki da istimdadi ba amma alfarmarsu da shautu jani ya ce duk wannan abu da kuka ji Allah ya ba mu haka ne amma duk wanda ya taba alfarmar wani wali to ya taka alfarma ta sai Allah ya tuɓe masa shi ma nasa alfarmar su tana nan to bare kuma alfarmar batijanan dan uwansa duk gaba ki daya wa ta'addubu da illa da baina yadayhi gabansa wa muhabati da ganin kwarjininsa wa mizdaqu zalika gaskiya wannan abu da na faɗa in ji Shehu Ali al-Harazimi huwa shine منذ دخل شيخنا لفتن da shehu mutijani ya shigo fas ma taraka ziyarati bai bar ziyarar maula idrisa ba wal quduma ilaihi da zuwa wajensa yawman wahidan ko rana daya illa li maradin sai rashin lafiya kama bihi da ya tashi da shi to kuma wannan ma sunna ne na sufaye su dau wani abu la su mai da shi ibada su mai da shi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk asabar sai ya zo masallacin quba duk asabar ko a doki ko a raƙumi ko a ƙafa in dai ba rashin lafiya ba ko ba a tafiya duk asabar har ma hadisi gashi nan sun rubuta a jiki manzo duk wanda ya wanka ya alwala a gidansa ya zo ya sallar nafila a kuba daidai yake da umra daidai yake da umra to sufa malamai suka ce ashe mutum zai iya ɗaukan wani abu kaga da wannan ba ba sallah ba ce ba azumi ba ne ba amma dai ziyarar masallacin ƙuba tun da dai ziyarar masallaci ce gashi to yanzu manzo Allah ya mai da ita wajibi duk asabar sai ya zo ko a haye ko a ƙafa ko abu to mutum zai iya ɗaukan wani abu mai amfani da haka shaudani ya lazance zuwa ziyarar maula idris din nan duk gaba ke ya to ba laifi yanzu ko wani sahabin shehu janin ko shi ke kaza wani zalika yana daga fadar shehu jani girman waliyai itibarihi ba da labarin sa anul qutubul kamil daga qutubi cikakke wal gausi shamil gausi wanda ya tattare mai taimako maulana abdussalami shine maulana abdussalami bin mashishi kabarin sa yana nan shi ma a fasa duk dai gidajen maroko din nan garin waliyai ne ko na wa'ansu wadda mai ga asa yanzu duk ahmad al-badawi da suwaye da suke misira duk asalin su yan maroko ne duk gaba daya radiyallahu ta'ala an to abdussalam bin mashishi shehu tijani ya faɗi girman sa ya faɗi abubuwan sa wa min zalika yana da haka ikibari ba da labarin shehu tijani anul wali shahir ga wali da ya shuhura wal qutbul kabiri qutbi babba sayyidi abiya aza sayyidi abiya aza rabbi wani walin ne haka ba ba dan shehu ali harazi dan shehu ali harazi ma yana da sayyidi abiya aza sunan sa ne yawa min kamali ma'rifati billahi da cika sanin abiya aza da Allah wa qada'i hawaijil wafidina ilahi da biyan bukatan duk waɗanda suka ziyarci abiya aza to waɗannan abubuwa duk ba a fita daga shari'a ba Ahmad Abu Hanifa da su Ahmad bin Hanbali suna cewa kabarin Musal Kazim tiryaqul hawaiji wato takala ne na biyan bukata magani ne na biyan bukata akwai kabarin bawan Allah da ko yana da rai ko da to kuma mu zancen wai a'a sai yana da rai sai ashe abin a jikinsa ne ko kaza kaza a mukaminsa ne a hadaran Allah ba tube shi aka yanzu ba mu a wajen mu ma yanzu da ya mutum ya fi ƙarfi a kan da da yake da ran da yana da hukuncin jiki amma yanzu ya fita daga hukuncin wannan jiki ba wali mai rai kamar takobi ce a cikin gida amma in ya mutu kuma yanzu an zare ta yanzu ta fi yanka yauwa ta fi yanka yanzu sun fi ban tsoro ma da an fi tsoronsu ma da sun fi tasiri da kaza yanzu da suke ilakin su ma da suka mutu yanzu ba akan abu saɓanin 'yan duhu wanda su jikin suke gani wani nun ce da rayayyen da kazan duk ƙarya ne ba wani ce a'a sai dai rayayye banda mai wata haka dai saba an ƙi Allah ce dole a ta canja maganganu to wa min zalika ikbari an wali shi abu ya azabin nan radiyallahu anhu Abdullahi bin Sa'id abiya azabin nan ba min kamali ma'arifati wa qada'i hawa'ijil wafidina alaihi da biyan bukatan duk inda suka zo masa ziyara wa ma kassahu Allah bihi da abin da Allah yake banci abiya aza da shi mina tasrifi na daga tasrifi kalifancin sa zamu zo karatun yana can gaba wal madadi da madadi dadin bada alkhairai da bada madadi alqawi mai karfi lil kabiri ga babba wasta giri da ƙarami wadda ifi da rarrauna komai mukamin mutum ya je kabarin abiya a zafi ya ji lalle an ƙara shi komai raunin mutum sai an ga ya yi ƙarfi komai kaza waya ƙulu mun gode Allah yanzu Allah ya mutum ya je kabarin shehu tijanin wannan abubuwan duk suna nan ko ya je kabarin sahibul faidati gashi nan ko kabarin sahabbin su duk da baki ɗaya duk inda yake komai kankantar batija ne wajen tawassuli ne waya ƙulu Shehu Tijjani yake cewa kullu man qasadahu duk wanda ya nufi abi ya aza fi hajatin ga wata bukata ta kabi za ta biya ka'inatan mata kowace iri ce wa yahuddu ala ziya yana kwadaitawa abu sa ziyartar sa kafin a soki waka sharhi eh to ga kabarin kansu su shi ma yana nafatsin almajirin Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya tarar da Shehu Tijjani ya ga Shehu Tijjani ya halarci jana'izar Shehu Tijjani amma kuma almajirin sahabban shehu tijjani wajen guda biyar wanda shehu tijjani ya zuba abu a cikinsu duk sun juya cikin kansusi kuma ya ya zauna da shehu umar huti kaɗan shi kansusi shi ne yake cewa duk wanda ya zo kabarinsa ya roƙi abu sai bukata ta biya duk wanda ba za ta bukata ta Allah ma ba zai kawo shi ba kabari duk da baki ya kansusi yana yawa wannan kuma ba sai duk sahabban shehu tijani haka suke duk sahabban gausi ga suna sahabban shehu ibrahim din dukkan su kofar babul hawaiji ne bare masana allah su ƙararru a ciki wanda suka tafi akan abin shehu har suka zama shehu radiyallahu ta'ala wannan duk asarari yake duk inda mutum ya je duk ya je wa wa'annan duk gaba ki da waka sharhi waka sharhi kamar yadda Shehu Jani ya bayyana ya bayyana bi hali gairihim da halin wa'yansunsu min akabir auliya'i daga manyan waliyai ka sultanil auliya'i kamar sarkin waliyai na zamaninsa maulana abdulkadir jilani shugaban mu abdulkadir jilani radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi muqaminsa wa bin al-arabi al-hatimi da muqamin muhiddin bin al-arabi hatimi wa abil hasan shazali da abil hasan shazali wa abil abbas al-mursi da abil abbas al-mursi wa sayyidi abi madyan al-gaus da sayyidi abi madyan al-gaus wa sayyidi ahmad bin yusufa da wannan wali wa gairihim da wa'ansun su radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare su falanu dili shi alil haza ce ba za mu tsawaita bi zikirihin da ambatan su ba anan sami'tuhu naji shautu jani radiyallahu anhu yazkuru yana faɗa jullaman tawallal kuɗubaniyata jillin waɗanda suka zauna kan kuɗubaniya min ba'adi tun daga bayan manzon Allah tun daga kan sayyidina Abubakar tun daga kan sayyidina Fatimatu Zaharatukum sai da faɗi mata zahar ita fara hawa kudubani an ji shehu tijjani radiyallahu anhu shehu ya gaya sai dai alal hazumi haka ta hau kudubaniya bayan manzon Allah wata shida ko wata biyar shehu tijjani ya ce maulana ka ce kudubi daidai da kimtawan ido ba zai zama ba shi cikin tsarki ba mace kuwa ita ba da aka ga Allah ya hana ta haila ba ita da haka ita ba ta haila kwata-kwata da za ta haihu yanzu yanzu za ta yi alwala ta yi sallah an gama ta yi tsarki saboda wannan mukami shehu jani ya ce kuma dan haka wannan sharifai suka sani suka kiwa sayar na abubakar mu baya ba wai don zancen duniya kalifanci ko kaza o'o su mukamin suke kujerar manzo Allah suke gani ga wadda take kai shehu sannan abubakar ga yana kan zahiri shehu tijjani yace amma da ta rasu take a nan sayyidina ali sayyidina abubakar mubaya dan ya san yanzu sayyidina abubakar ya danke kujerun guda biyu to shi kuma bayan sa umar bayan sa sayyidina usman bayan sa sayyidina ali taho taho taho bayan sa sayyidina hasan to daga nan ta rabu sayyidina hasan yayi handin koba da muawiya daga nan suka rabu kudubaniya ta kama gabanta sarauta ta kama gabanta bai hana shi yana kanta ba sai na hasan wannan gado na manzon Allah shi kuma sai na mu'awiya yana kan abu na mulki wata rana su haɗu wata rana su rabu galibi dai sun fi rabuwa amma kuma wata rana Allah ne iko ne ikon Allah gashi mun gani a zamanin mu galibi kalla ne su haɗu su biyun sai an sauke ɗaya daga kan karagar zahirin sannan za ga an danka masa abubuwan baɗin tun daga sunusi radiyallahu babba radiyallahu ta'ala anhu Allahu al sukan haɗu sukan iya rau kamar annabta ne gashi nan wata rana ta haɗu su biyun da mulkin da ita sun haɗu ga Suleimani da mulkin da ita sun haɗu ga amma tili dai ba suka haɗuwa ba duk da baki ɗaya to to to shehu tijani sai da ala na ji sai da ya faɗo waɗanda suka hau ƙudubaniyan nan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutum min ba'adi ta ila waqatina haza har zuwa zamanin mu yau ne mutum yanzu waɗannan rubuta suka ai littattafai ne littattafai ne da yawa ne mutum ila waqatina haza wa kullu man zakarahu duk wanda shehu jani ya faɗe shi ya sifu halahu sai ya sifanta halinsa wa ma hasala lahu da abin da ya tabbata a gare shi min al maqamatil daga maqamomi al aliyati madaukakiya kullun kowanne ala hasabi abu sa dangana ma aulahu abin da maulahu ubangijinsa aulahu ya bashi wasafahu ya zaɓe shi da shi wartabahu ya yaddan masa da cewa nasa ne wa haza wannan kana radiyallahu anhu Allah bismillah aka roƙa Allah zauna a haushin fada don Allah hau bismillah na su musu an abu eto bismillah wa hadha wannan kana radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya kasance qabla hazal waqati duk wani abu da nace shau da yana yi kafin yanzu ne yanzu kuwa shau ya hau ya hau kamalarsa da kaza kaza in mutum yana kabtu yana kabtu kuma lokacin kaza zai ta motsi ya ta faɗa ya ta kaza kaza haka mukamin ya dace to kuma ikon Allah ko ya gama faɗan ma ko ko yanzu ya hau mukamin kuma ya ga shiru din da zane kowa da ya ce yayi kamala yayi kamala amma lokacin ta tana daban kan mutum yanzu yake kamtu kuma ya ce zai yi kamala ya sandare ya kaza ba zai iya hawa kan wancan kamala ba duk gaba ke da mutumin da bai hau kan karshen sana'a bai ce ba zai dinga tafiya a kasashe ba ba zai dinga tafiya a kaza kaza kaza shi daki zai zauna a shi ba za ta yiwu ba amma wani shi amma in ya gama da kasashen duk ya san su ya kuma ya shi yanzu ko bacci ya ta yi kuma harkoki na can na ta ci gaba radiyallahu ta'ala an amma yanzu wannan kafin ne wa amma la'ana amma yanzu falgalibu alaihi abin da ya fi rinjaye ga shehu tijani a sukutu shiru amma wani makamu mushira mukamin sa shi yake magana radiyallahu anhu Allah ya dada shi wa ardawa ya yadda da shi wa anna bihi ya yadda da mu dan shi wa mata ana ya ji yadda mu dadi bi ridahu da yaddan shehu tijani wa min kamali yana daga cikansa radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi wa irfanihi da sanin sa na Allah al atamma cikakke ma'arifatuhu sanin shehu tijani radiyallahu anhu li'ismillahi al'azimi ga sunan Allah mai girma ɗin nan al'azam mafi girma suna Allah duk masu girma ne amma kuma akwai suna suna mafi girma akwai suna mafi girma duk ga baki ɗaya yanzu allatifu suna ne na Allah kuma shi ma mai girma ne amma akwai iya aikin da yake yi tausasawa kaza da maganin kaza arrahima akwai kaza kaza amma yanzu Allahu suna ne mai girma mafi girma saboda shi kuma shamili ne yana aikin latifu yana aikin ra'ufun yana aiki yana aikin qaharu ma yana aikin zarru ma yana aikin muntaqimu ma shi kadai da kaza to wannan kenan galibin surori ko galibin ayi kowane akwai iya aikin da yake wani lafiya wani kaza wani kaza amma ayatul kursi qul huwallahu su kuma duk gaba ɗayan suna yin aikin ayoyin qur'ani duk gaba ki ɗaya suna to wannan ne yake sa wannan ya fi girma wannan saboda wani yana aikin duk gaba ɗaya yana kaza to tattarewarsa duk gaba kiɗa wannan na zahiri kenan wannan duk gaba kiɗa to shautu da rabbi Allah anhu yana daga cikarsa rabbi Allah ta'ala anhu Allah ya sanar da shi wa'annan abubuwa to suna Allah din nan gaskiya ne kuma yana nan yanzu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai shi ne kaɗai ga yanzu wannan hadisi kafin ma za mu zo duk da maganganun sunayen yanzu wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun ma manzo Allah jawami'ul kalim manzo Allah sallallahu kalma ɗaya zai faɗa wa ta tattare yanzu wannan hadisi duk karatun nan da muka zuzzugo na tafu na wa'annan abubuwa guda tara na abun arifi duk karatun nan ya zo da su hawwala lamari din nan duk wayannan karatuka da muka yi to kuma ga zancen wannan Ismail Azim din yan uwa suna ganin cewa ba wani abu iko Allah ban sanya za su da na zahirin nan ba ba wani abu na dariƙa ba wani abu a dariƙa ba wani maganganun abu a dariƙa sai dai istighfarin nan sai salatin annabi din nan sai la ilaha illallah nan gaskiya ne wannan sune wajibi amma ɗariƙar tijjaniyan da take cike da asraru da abu abin da aka ƙi mutum bai tsayawa jibe ya je neman nafila neman nafila ko kuma mutum ya fita daga makasa nufinta Allah shirjaniya ce muradin ɗariƙar tijjaniya mutum ya shaƙi ƙanshin haƙiƙa muhammadiya ya shaƙi ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah sanin Allah sanin duk wayannan baya shine abin muradi da wayannan zikiran da wayannan wuridan dinnan suka samu amma bai ana kuma to hakika manzon Allah sirrukan ta waye bai iya sanin su duk wannan mukami da ake faɗa kutubaniya gausiya walitaka ƙarfin saninsa da Allah ƙarfin tawakkul da kujerarsa kaza ƙarfin kaiwarsa waje kaza na sanin Allah na ƙarfin yaƙininsa da falwar kujerarsa kaza ba abin a wani abu yake ko sarauta ta zahiri kaza ba laifi yanda wannan yake a ɓoye Allah kuma ya nuna wani ƙarfinsa a sarari ya nuna ƙarfinsa a yanzu shautu zanuwa biyar la'anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi Ismail Azim kala kala kuma gaskiya ne sanadin ta tun daga fas din har gaskiya ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa masa shi kansa ya ya shishirya wata Ismail Azim din da kansa duk gabaki daya kuma suna nan shi ma yayi mana nasiha shi abin da ya fi so mu shagala da salatin fati ita ce babbar Ismail Azim shautu jami'e mu shagala da salatul fati saboda salatul fati ba rikici a cikinta ba wani abun tsoro a cikinta ba wani abu da za a ce mutum ko ya je ya yi amfani da karfin da ya fi karfinsa har kuma zalunci ko kuma wani abu da ya shiga salatul fati kuma salatul fati tana da sanyi ta jauhara daban matsayinta daban ne annabi da kansa ya ba shau tijani ya ce kyauta ce gare ka amma tana da zafi tana da zafi zai iya yiwa wanda ya jure ta ya jure ta ya kaza kaza ya sa ya zubar da duk wata kayan rayuwa na duniya to kuma kaga ya bata wani tsarin da aka shi gidan hikima ya bata gidan ya ce ba zai nemi abinci ba ba zai iyali ba ba zai kaza saboda gadin tabattun yankewa da ya zuwa ga Allah Allah salatu fati duk za ta shirya ma biyun duk za ta shirya ma biyun daga amma mai suna wai hatimin salatu fati wani ya je wajen wani shehi ya ce ya zo don Allah a ba shi hatimin salatu fati ce kamar ya an ce duk wannan abu da kuke da hatimin sa ita wallahi yau a gaba a bakin kama na fara ji ni wallahi ba taɓa sanin salatu fita da wala ita din ce hatimin ga baki daya kuma buga tan ita tana da ɗanyuka wanda za a ce guda ɗayan an yi daidai take da dubu saba'in amma waliye sun fi so dai ita gundarin natan a buga a yanzu mutum mara lafiya wanda rashin lafiya ta buge shi ba zai iya yi da yawa ba to ba laifin ya dan yi ta ya yi ɗayin shi wannan yanzu yana da amma mai lafiya mai ƙarfi tabarakallah ya a'a ita gundarin da alwala ko ba alwala da adadi ko ba adadi ita ce babban abinta har ita ma Allah ya naɗe wa mutum ɗin a ɗan lokaci kaɗai ya dinga yin ta da yawa kuma ba ya gutsutsura ta ba yana jin ta tiryan tiryan yana tilawata yana karanta ta to da wannan hadisi an karɓa daga abdullahi bin mas'ud daga abdullahi hadisi ne ingatacce ahmad bin hanbali ya fitar da shi tabarani ya fitar da shi ibn hibban ya fitar da shi hakim na saburi ya fitar da shi kwan ya fitar da abu ingatacce ne ya ce ƙa'idar bukhari da ƙa'idar musulmi ta fita a ciki amma ba su fitar ba amma shi yanzu ya fitar musu ya yi ya kan musu da shi wannan hadisi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba abdan hammu wani damuwa ba ta samu bawa ba wala huzunin ko wani bakin ciki ma'ana wannan huzun din yanzu gammu kenan a wai hammu damuwa ko ta iyali ko ta rayuwa ko ta kazo ko ta rayuwa dai damuwa dai karama ita ma babba ce amma karama gammu kuma Allah ya sauke damuwar da laisa lahamin dole ba ba ne iya yaye ta sai Allah Allah ya sauke a ce za a kashe mutum gobe yanzu irin damuwar da yake ciki da irin waye san Allah ya kiyaye mu kan Allah ya nuna mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce kaza ya ja to wannan ana cewa gammu halaka da kaza hammu kuma damuwa da ta al'ada da aka sani to to ko damuwa ko huzunu ko bakin ciki to duk wanda wayannan suka same shi damuwa ko bakin ciki wani abu da ya same shi da ya ja haka faqala sai ya faɗi wannan addu'a ga abin da zai ce Allahumma ya Ubangiji inni abduka ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ibnu amatika dan kuyangarka nasiyati biyadika Allah makwarkwadata tana hannunka control ina yana hannunka akwai tafwidin hawala lamarin da ya kai wannan yanzu tunda galibi da an dan kawwa mutum gashin makwarkwada na kamar an rike duk inda aka juya shi zai yi ko eh zai juyu ko to Allah makwarkwada wannan mashi'a kenan kidabin hikima kuwa ai ba zai barna da ya ce to ni da makwarkwada ta tana hannun Allah kaza kaza ka ce a inna Allah la yamuru bil fahsha'i gaskiya ne a hakika amma kuma a shari'a wa katabna alayka to nasiyati makwarkwada ta biya duka tana hannunka Allah yanda ya dace da kai mazin fiye hukumuka hukuncin ka zartacce ne a cikina duk abin da ka zarta ya zarta yalla hukuncin shari'a ko hukuncin ka ko da duk hukuncin da ka zarta Allah zartacce ne adilun fiye qada'ika hukuncin ka wanda kuma yanzu da min daɗi ba mai jalala a ciki kuma yanzu adalci ne daga wajenka ba zalunci a ciki ni kayanka ne mutum yana da kajinsa in ya ga dama ya sa a yanka wayan su wayan su ya ce dan kwai wayan su ya je kaza kaza duk dai bai ba zalunci a ciki wannan ai fawwala lamari ya kai as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da duk wani suna da naka ne da shi naka ne to nayi tawassuli da wannan suna sammaita bihi nafsaka da ka ambaci kanka da wannan suna to dan duk wani suna da ka ambaci kanka nan ya dunkule duk wani suna Allah da ka ambaci kanka da shi Allah to Allah na na ambace ka na roƙe ka dan wannan suna na roƙe ka dan wannan au anzaltahu fi kitabika to yanzu duk wani suna da ka ambaci kanka yanzu taron su kenan to yanzu kuma Allah zai rarraba Allah ya nuna zai rarraba su au anzaltahu fi kitabika ai sunan imma dai ka saukar da shi a cikin kitabuka kutubuka ne nan haka haka malaman hadisi suka ce a cikin littafanka tun daga tsohon ahadin a taura da tun daga sabon ahadin da shaurar littafan har zuwa akirul ahad karshen alkawari kuma qur'ani zuwa ƙarshen alkawari kuma ƙur'ani to duk wani suna da ka saukar da shi a cikin littafinka yanzu ya zama sunan shari'a ya zama sunan shari'a kenan to Allah na roƙe ka amma fa can an tattare kowanne iri to yanzu kuma nan kuma za a manzo Allah zai raba su uku aw anzaltahu fi kitabika ko ka sanar da sunan nan a cikin ka saukar da shi a cikin littafinka malaman hadisi sun ce ana nufin kutubuka littattafanka au allamtahu ahadan min kalkika ko ko sunan nan baya cikin littafan nan gaba daya haka malaman hadisi suka fassara a baya cikin littafan nan yanzu kuma yana kan wani mutum daga cikin bayinka tun daga kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hakan annabawa duka hakan waliye kuma har tashin kiyama yanzu duk wani suna da ka sanar da shi ahadan wani mutum to yanzu waye waye su wa adabi dai ahadu dai na ɗaya dai Muhammadu Rasulullah shine farkon shine ahadun ma gaba daya min kalika daga halittanka yanzu kuma nau'in suna na biyu kenan au ista'asarta bihi ko ko sunan yanzu kuma ka bawa kanka saninsa yanzu kuma wannan kai ne ka bantu da saninsa wane mutum fi ilmil gaibi indaka a ilimin gaibu a wajenka haka hadisi ya faɗa kuma haka yake yanzu kuma wani nau'i ne wannan da na uku malaman hadisi uku Allah suke nau'i uku kenan yanzu dai da sunan da Allah shi yake bawata kansa ne saboda yanzu wannan sunan Allah ne kadai ya sai ambaci kansa da shi amma mu za mai kaman dai ya aduwu din can da muka faɗa yanzu Allah ne kadai ya isa ya kira kansa inna Allah aduwwul lil kafiri amma ba wani littafi da ya aduwu za ta sauka ko ya zama ko wani mutum da zai Allahu alam to sai wanda ka zaɓa wa kanka sani to na yanzu da wa'annan an ta ja'ala alqur'ana Allah na roƙe ka da wa'annan ka sanya qur'ani rabi'a qalbi ya zama kakar zuciyata kaka ma'ana ya zama farin ciki dan manomi ya farin ciki da kaka arziki yayi wata wata an cika rumbu an siyar da na siyarwa an yi biki an tanadi wani kuɗin ma manomi ya ce Allah ya kawo shari'a Allah ya kawo shari'a to ba farin ba har ma baki matafiya galibi wa shehunnai masu yawo sun ga ba yanzu zamanin damuna kowa yana aiki kowa ya sa kuɗi a gona kowa ba a tafiya yanzu ga amma kakatin nan ma ana so ma ga shari'a a bata wani bare kuma a ce ga wani wali ya zo kawai sai ga mutum ya samu ya samu abu to Allah ka sanya Qur'ani ya zama kakan zuciyata ya zama haka mai ta kwaso komai a ciki wa nura sadari ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zamanto me yaye bakin ciki na wa zahaba hannu ya zama mai tafiyar da bacin ran nan na damuwa ta to duk wanda ya faɗi wannan ji annabi sai illa azhaba Allahu hammahu sai Allah ya tafiyar da damuwar tasa wa huznahu da bakin cikin nasa wa abdalahu sai Allah ya canja masa makanahu bigiran bakin cikin faraha farin ciki farin ciki to wannan shahunan musulata wanda ba zai iya karantawa ba to sai a yi man layarsa dama an yarda laya da abin da zai iya aka san ma'anarsa ko dai qur'ani ko hadisi ko larabci ko hausa ko kowane yaren da an san meye a ciki to to yanzu wannan ashe hadisi ingatacce Allah yana sanar da wani wali sunansa wanda kuma baya cikin littafan nan baya cikin littafan nan yanzu ko ma mu je ko sunan Allah wanda yake cikin Qur'ani isma Qur'anin nan kala bi- nau'i biyu ne akwai kalmomi na magana wanda aka tada eh, jimla da su yare da su kal- kalma wannan za a iya an san fassararta ita kadai to kuma yanzu ga ta an shigar da ita cikin magana ta yi ma- dama magana tana tashi da kalmomi biyu ko uku ko kaza to yanzu an san amma akwai harafi harafi shi ko ba a san ma ma'anarsa ba in ba an shigar da shi cikin abu ba to kuma duk gaba ɗayansu magana ƙur'anin nan magana ce kuma duk gaba ɗayansu sirri ne ƙur'ani ya yi magana da kalma ɗaya kuma ya yi magana da harafi ɗaya ƙur'ani ya ce sad harafi Allahu alaihi wa radihi bi zalika amma ya ce wal asr Allah ya rantsuwa da zamani shi ma dai wayan sun ce zamani wayan sun ce manzon Allah kan sallallahu alaihi wa sallama wayan sun ce sallar la'asar amma dai gashi an san wani amma kalma ce guda ɗaya wal asr wan najm idza hawa Allah ya rantsuwa da tauraron surayya in ya faɗi wayan sun ce a ma'ana Allah ya rantsuwa da zuciyar manzon Allah ita ce najmun a nan wajen sallah ma dalla sahibukum wa ma gawa yawwa wa to yanzu ga har kalma kenan harafi Allah ya rantsuwa da sad Allah ya rantsuwa da qaf Allah ya rantsuwa da nun harafuffuka ne wa'annan duk guda ɗaya ɗaya ya yi rantsuwa da wal asri wannan jini da irin waɗannan guda ɗaya to akwai kuma inda Allah ya rantsuwa da biyu hemin hemin tanzilin kitabi da sin da irin wa- ya sin da ha waɗannan duk biyu biyu ne harafi biyu Allahu alam da radi bi zalik Allah shi ya san me ma'anar wannan bai hana rasikuna fil ilmi Allah ya sanar da su ba to haka kuma shi- shi kuma wancan wadduhe wallaili iza saje ma wadda aka rabuka wa makale wadduhe wallaili ga kalmomi guda biyu to akwai irin su masu kalmomi biyu biyu biyu biyu irin su wadduhe wallaili iza saje ma wadda aka rabuka wa makale wannan Allah ya rantsuwa da ka- harafai uku da si min alif lam mim wa'annan harafai ne guda uku Allahu alam Allah shi ya san me wa'annan abubuwa Yau- yawa wani kuma Allah ya yi rantsuwa da kalmomi guda uku Allah ya rantsuwa da kalmomi guda uku menene ne rantsuwa guda uku wallaili idza ya gashe wan nahari idza tajalle wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum lashatti to da irin su eh eh dabha والعاديات ضبها فال- فالموريات قدا فالمجيرات صبها فأثرن به نقائر wannan gwada hudu kenan da abu to akwai eh, uku Allah ya rantsuwa da harafa uku hudu alif lam mim sad alif lam mim sad yanzu hudu yawwa haka kuma Allah ya rantsuwa da eh, shi ma kalmomi guda hudu Eh, meye kamar hudu wasa ma'izatul buruji wal yawmil maw'udi wa shahidin wa mashuhudi kutil ashabul hudud yanzu ga mai hudu Allah ya rantsuwa da harafofi guda biyar kaf he ayin sad he min ayin sin qaf yanzu guda biyar ikon Allah a sakandaman su kuma haka a haɗe Allah ya isa Allah ne ya san me to Allah tabaraka ta'ala kuma ya rantsuwa da eh, kalmomi su ma irin waɗannan guda biyar me me guda biyar wal fajr wa layalin ashri wa shafi wal watri wal layli idza yasri alhamdulillah ga ga biyar ke yanzu kalmomin nan rantsuwoyin kalmomin nan sirrin kalmomin nan kila mun iya fah- malamai sun dan fahimta tun daga sunaye ne suna ayyana harafuffuka abu kuma duk qur'ani ne kuma duk magana Allah ne to dan haka asraran ma wa'ansu asraran karatu ne saka gashi za a gani amma wani kuma sakandani gashi illa ibn khaldun ya ce ba haka kawai mutum zai je dau mutum zai ce zai bayi sakandamiya sai ya gaya masa yanda aka hada ko ko ya karba wajen shehunnai da sun san yanda aka hada kamar buni imamu buni dan buna kafitaccen malami ne aka yi na musulunci mai shamsu ma'arifin kubra da tafan asirari da abu sai dai yana da barkwanci isa malamai suka iya da da abubuwansa amma ba fannin da bai yi magana a kansa ba illa dai barkwanci ya yi mar yawa sai ya je ya samu kafare a cikin daji radiyallahu anhu suna bauta gunki ce kai aikin banza ga Allahn gaskiya ya zo ku dinga ni ne Allah yanzu ni ni na gaskiya ni za ku dinga ni kuma ba bauta za ku yi min ba duk in kun gama noma shekara da kaka zan zo ku ba haɗa min hatsi duk abin da kuke nema zai na biya muku haka fure nan ba su da Allah ya ɗan ba bauta ake ba amma duk in an gama hatsi da kaza duk za a tattara masa ya zo da raƙuma ai fa malamai suka ji labari dama ya damu malamai malaman bagadaza malaman kurasa ana malaman shamga suka hada suka kai shi kara wajen kalifa shi kuma mutumin tunis matashi hankali ai ga abin da ake ciki dan buna ya ce shi da Allah ya biya kalifa yake aka haka maka Allah ka ji wannan ita wallahi haka aka yi Allah bai kace musu ga yi Allah bai ji ne Allah ya ce ba ruwansa da su ni kuma nace masa ina so dan su ban hatsi wa annal kafirina la maula lahu Allah ya ce kafirai ba su da ubangi nace ubangiji ba ni su kai ka kai mawadaci ne Allah kai sarki ya da ya ce don Allah wala ka je ka musulantar da su duk abin da suke baka zan baka ni ji sheka ita to yanzu kuwa yalla bai wallahi kariya nake jama'a ko da adedan ku ban hatsi sai irin wanda ya ja masa malamai duk suke amma ba kamansa wajen malamai kuma iko Allah malamin afirka ne daga to to shi ya ajiye wa'annan abubuwa kuma duk ya faɗi fassara to in dai mutum ya ɗau irin na bu imamul buni radiyallahu ta'ala an to shi wai malamin kurasa na da na ina sun ce za su ya kasa kayuwa suka ce amma dai babansa jahili ne bai san koyo ba mu je mu kunyata babansa malaman suka ce za a zo a gaida babansa a yi ziyara ta ba sai zai ce baba kaga mutanen nan wallahi ba da Allah za su gaishe ka ba na san za su yi ma tambayoyi duk abin da suka tambaye ka ce an yi sabani kai shiru duk abin da suka ce ne ka ce an yi sabani kai shiru malamai ne su sun san an yi sabani ya aka zo aka yi liyafa aka yi komai aka yi da'a kamar suka ce to muna so mu tambayi da ci da ita a yi zashi baba za a yi ma tambayi ta to bismillah jama'a ga me wannan ya ce me kaza ya ce an yi sabani ya shiru malamai su ashe baban sama ya kai haka ashe ba ba a nuna ya sha a nuna ya sha sai ne ce Allah fa ya ce an yi sabani gane a jiga Allah ɗan bude ce imana wayan sun ce salisu salasa uku wayan sun ce biyu mun kwa musulmi mun san wa min ilahi illa ilahun wahidin ɗan buna ba imamul buni kenan yana da joha da yawa da yawa amma malami ne to shi malamai sun ce duk in ya fitar da sa'an dama ya san kansu zai faɗi ga yanda aya kaza ga yanda aya kaza ga yanda aya kaza to mun gode Allah yana daga abin da Allah ya ba Shehu Tijani ya kafaita Shehu Tijani ya san Ismail Abu manzalla ya ba shi tartibin sallallahu alaihi wasallama da yawa da yawa akwai inda suka sauka ranar litinin a fas a cikin watan shawwal sun rubuta su ismail azum guda goma sha ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kowanne tana da harafi sha ɗaya akwai waɗannan tabbatacciyar magana ne wannan ga da'iratul ihadati ismail azum din su duk daga fatiha shehu jani ya fitar da su da irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa da yawa da yawa illa muridi ya ya tsaya wanda ya yi wannan wurudin wanda ba shi da ƙarfi ya sana'arsa ya kaza ka wa'annan galibi an fi yin lamari na haske da su an fi tafiya zuwa ga Allah an fi jan su don zamani Allah kaza kaza amma ba mu da wani abu sai addu'a ba mu da wani abu na tsare kai bare wannan zamani sai addu'a ba mu da wani abu na jawo arziki duk an lalata komai an rusa kasu in ba addu'a ba wai ka a fita kaza kaza sai addu'a kaza kaza ashe duk muna neman abin da zai zama ismal azun na addu'a to bare kuma tafiyar mu zuwa hadaran Allah addu'o'i gaskiya ne shehu jani shi da kansa ya ce mana kan mu ji wa'annan falaloli mu ba qur'ani ne iya karfin amma dai wa'annan abubuwa amma ba kuma irin abin da abokan mu yara suke faɗa ba su zo duk a ce ayyukan dan ɗin komai duk ƙarya ne ha'inci ne duk wanda yake akwai wani abu bayan wuri dan nan zara wallahi duk ba haka bane abubuwa a cikin ɗariƙa na kuma wanda da sassala ingatacciya kuma gashi dama wai an ce wai duk abin da za a kawo ko a kawo ya zama akwai lamarin mu a ciki akwai maganar manzon Allah a ciki akwai magana Allah to yanzu dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ne ingatacce ga manzo Allah ya tabbatar Allah yana iya sanar da wani bawa yanzu ismul azan da take cikin Qur'ani ma wai zai ce ya san su gaba daya bare wanda take a taura bare wanda take injila kuma fi'ilan kowa ya san yahuda na akwai ismul azan da yawa a hannunsu kowa ya san na sun mai da ita ma na sharri wa'ansu baƙaƙen akwai littafin da suna cewa ma na Suleimanu ne kafala ko menene kaza duk yana nan a hannunsu wa'annan abubuwa in ba su karo da ismail azim mai karfin su wallahi ba za ba yanda za a yi da su sai na ali ya nuna wannan akwai yakin da duk in musulmi sun daura sai akwai mutanen su watsa su duk in musulmi sai na ali ce i sirrin yana nan a cikin tutar su sai da sai na ali ya rubutu a shi ma tutar musulmin sannan suka iya nasara yanzu wa'annan taurari wa'annan taura tambari na tutar isra'ila muna ganin kaman abun wasa ne kawai tuta ce kar amma ismail azuna suna ce ma tauraron dawudu najmatu dawudu tauraron annabi dawudu ba su da wani ismail azu in ba wannan ba da haka yanzu in ba tauraruwan maroko ba mu kuma da muke cewa damarar sayyidina ali ita kuma mai biyar dama akwai mai biyar akwai mai shida ta yahudawa mu kuma akwai mai biyar dinnan kuma siyo arkani mai in ba da irin su kuma ba za a iya taransu ba abubuwa wato zaman nan mutum sai ya ga kaman yanzu zancen asirarai irin wannan an huta zaman amma kuma yau zamanin duk a ɓoye da su yake tafiya bare turawan nan ba sa tafiya da komai bare yahuda wa'annan da ba sa tafiya akan komai sai akan wa'annan asiraran sai akan wa'annan maganganu sai akan sai mun gode Allah in Allah bai sa a ce mu muna da shi a cikin addinin wa sai dai hayaniya kawai faya-faya kara ba inda za mu je gashi nan kwa mun kai ba inda za mu je irin wayannan maganganu ta sa dukkanin fulani da waye suka zuzubar da asiraran da yake hannunsu suka gashi nan yau su ma suna da laifin nan amma yau gashi nan kowa ya zama kamar mace dai a buge mutum bayan da ya iya a buge mutum yanzu malam ma'azina yana gaya mana labarin wani kakansu ko saniyarsa ta mutu ko turuwa ta fi ƙarfin ta ja wani abu a jikin saniya bare wani abu sai dai abu ne amma sai dai ta kyafe sai abu saboda tsabar tsari da kaza to mun gode Allah dariƙa mu tana da ismal azum da yawa ma'ana ba wai mu bar Allah ya sauke ba mutum in dai ba ya ce zai bar wajibi ya je ba wai mu bar Qur'ani ba mu ce ya zane abu amma ba kuma mutum shi kuma ba za a amfani da shi mai Qur'anin da ga shi ya faɗa shi ya faɗi wa'annan abubuwa kuma abubuwa da yawa sun zo manzo Allah ya faɗa addu'o'i da kaza ba wai mu bar wurin ɗariƙa ɗin ba mu ce za mu zo mu kakkama wa'annan abubuwa an fi so wanda ba shi da ƙarfi dai ya amfani da abin da larabcin ya bayyana da kaza amma kuma inda sassala da komai kuma wajen shehu ne ne kuma lazim ne in ta ismail azim ina harafi ɗaya ma ismail azim ne in shehunne suka baka harafi biyu suka ce ismail azim ne sun yi gaskiya harafi biyu ne in suka ba da harafi uku suka ce ismail azim ne sun yi gaskiya in suka ba da hudu in suka ba da biyar mun ga shehu suwar rabi Allah anhu duk irin waɗannan ismail sai ya nuna inda suka aka fito da su a cikin qur'ani inda aka fito da su to yanzu can da muka faɗi qur'ani ya rantsuwa da harafi ya rantsuwa da kalma shi rantsuwa harafi ta ƙare a biyar kafe ayin sad hemin an siyin ba mu da na shida rantsuwa harafai ba mu da sai dai a iya haɗa su idan mutum ya ɗauka fiya zai zai ɗauko zai iya ɗauko wani wanda babu a ciki zai iya haɗa goma sha ɗaya ma har zuwa a iya haɗa goma sha hudu ma amma su a cikin wayannan kuraman bakin to kusan adalci amma harafan rantsuwar kalmomi suna da yawa zuwa shamsu ma tana da rantsuwar kalmomi sai dai shaunan suke har yau biyar din ne dai sai dai a kuma maimaita sai dai a kuma tsara wa'yansu a ciki to yanzu duk magana da za mu shiga ta zancen ismail a azim shehu jan radiyallahu anhu ba tsagen yan dariƙa ba ne ga na waje shi kuma na cikin gida gaskiya ne in dai da fassala ingatacciya ta zo daga shehu tijani wallahi ba ha'inci ba ne daga shehu tijani radiyallahu anhu wanda yake da ƙarfi a cikin ɗayan ɗariƙa wanda yake da izini wanda ya san da shi ya ɗauka ya aiki da shi a abin da aka ce ana aiki da shi in Allah ya sani yake nema an kara yayi in wata bukata ce ma yau bamu da komai bamu da wani gata sai Allah bamu sai wayannan addu'o'in nan sai wayannan abubuwa ba za a ce da an watsar da wayannan ba bamu da wani gidan zuwa bamu da wani gidan zuwa sai kaza kaza dole a dawo da wayannan to shi wannan shine dalilin da muka kawo wayannan eh zai mutum yanda dai ya iya eh kaza wanda ba zai iya na gani da hannun shafi radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wa shauman jan radiyallahu anhu ko labarin wani mutum ya bashi yake ya karanta an ba zai iya ba a ila ya sa sama ya sa aljihu duk gabaki daya to wannan hadisi wannan hadisi duk karatun nan da muka ya tattare a lokaci guda kuma haka duk abin da ma za a kai karatu ya tattare maganganun waliyai duka yana daga cikin cika shaudan radiyallahu ta'ala anhu saninsa ma'arifatuhu bismillahi al'azim saninsa ga sunan Allah mai girma al'azam mafi girma hasba ma akabarana daidai yanda ya bamu ya gaya mana bizalika yanda ya gaya mana da bakin sa ya gaya mana wa sanubayyinuhu za mu bayyana shi insha Allah fi mahallihi hunalika duk zai yi labarin Ismail Azizu wa min kalamihi radiyallahu anhu wa min kamali yana daga cikin shehu da Allah ya kare da a gare shi uluwi mansibihi daukakar matsayinsa a sharitu mai girma ma'utihi abinda aka bashi min maqamil khilafati na daga maqamar khalifancin Allah a ce khalifan Allah yanzu Allah ya fawwala masa hukuncin hadaransa halittansa yanzu kalifa ne na Allah kalifa idan aka ce wani kalifan wani to wancan babu yanzu mamayinsa Allah kuwa hayyin kayyumin da'imin la ya mutu Allah kuwa ba zai mutu ba amma kuma a falalarsa Allah ya ce dan adam kalifansa ne inni ja'ilun fil ardi kalifa yanzu an ya sarauta Adamu kalifa don haka Adamu ya zama alƙiblan mala'iku, yanzu mala'iku da za su bauta wa Allah zamanin da aka Allah halitta Adamu, mala'iku ba al'arshi za su kalla ba, ba kursi za su kalla ba, ba ko ina hadaran Allah ne, amma yanzu ga babban hadaran Allah Adamu za su kalla. Mala'iku suke dinga wa Adamu kalifan abu, kaza. Mu yanzu da aka saukar da Adamu, idan muka ce za mu yi wa Adamu sujada abu zai zama rikici zai zama kamar na na ban ba mu da wannan tauhidin shi ganin aka gina aka saukarwa da Adamu daki ka'abar nan tun zamanin Adamu aka gina ta mala'iku suka gina masa to mu kalli bulalluka dai ba wanda zai ce dai bulo ya halicce shi ko kaza kaza kaza a shi ma kuma wannan ya isa dan haka kafirai da ba san irin wannan sai musulunci musulmai fagamniyarsa kawai suke sun ce ka abota kuwa sai Allah gashi nan su kuma suna yi wa ɗaki sujada ko suna kaza kaza amma mun an zo an tambaye mun muna da sani awa wallahi saboda Allah ya raba shi da kansa kawai ya ce ɗakin Allah ba dan ko ya isa komai ba dan haka ma alhamdulillah ɗaki ne kowa da ya san ba dan sanin Allah ko bin Allah ba kaza kaza zai je dinga wa ɗaki sujada daga shi ya gina ɗakin nan kuwa in gobe hukumar Saudiya ta ga dama ta canja wani waje ko ko te kaza kaza amma masarauta ce ta Allah na inda Allah ya ce to haka Adam yanzu Allah ya ce Adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa Adam kuma khalifancin nan bai kare ba Allah ya ce Dawudu khalifa ne ya Dawudu inna ja'alna khalifatan fil ardi Allah ya ce dukkan mu ma khalifofi ne waja'alakum khulafa al arab wannan na gaba ɗaya kenan bai hana kuma an sarauta wani ba shehu ya ce abu mamaki mutum biyu Allah ya nassanta cewa kalifofi ne Adamu da Dawudu saboda tsabar rikicin makamin su suka tarwatse sunansu ma ya tarwatse in ji shehu Dawudu ba wani suna da ya shafi wani Adamu ba wani suna da ya shafi wani Dawudu da sun tarwatse saboda girman abu shi ma sunayensu ma ya watse duk gaba ki kuma ya isa abin sai dai liɗifi na Allah sunan abin kilafa kalifanci zahirin kalma kamar an tsago ne daga saɓani na saɓani da galibi shi ma kalimanta adama an yadda mala'iku suka turza a ta ja'alu fiha man yusidu fiha wa za ga za ga na zahirin da na baɗinin sarautar da waye ba ta rabuwa dai da rigingimu da da kaza kaza wannan duk ba wajen wanda ya san abu to sai ne wannan duk ba kaza ta amma dai kuma mai izini shine mai izini mai izini shine menene al'amru shura lamari dai na zartawa shawara ne wal khilafatu bai'atun ita kuma kalifanci wanda aka yi mubaya'a ne yauwa wanda aka wa wal huququ qada'u haƙoƙi kuma kotu ne gashi nan abinda alƙalai suka kaza to Allah tabaraka wata kowan mu khalifa ne na Allah akwai abin da ya mallaka ya mallaki gidansa ko ya mallaki ya'yansa ko ya mallaki jama'ansa ko ya mallaki kansa ko ya mallaki idansa ya mallaki hannayensa ya kowan mu khalifa ne kaza kaza amma kuma akwai wanda kuma Allah yanzu ya mallaka ma hukunci na bayinsa shi kuma yanzu na ɗaɗɗe ne kamar duk malamai alƙalai ne amma akwai alƙali kuma mai malami mai kotu kuma yanzu wanda shi kuma Allah ya danka ma hukunci to yanzu a cikin waliyar din nan kowa yana bawan Allah ne amma akwai wanda Allah kuma yanzu ya danka ma hukuncin halittarsa yanzu na yadda ka sa ka hana ka bayar ka hana yana daga ciki Allah ya gaya wa zulƙarnain wannan kulna ya zulkarnaini imma an tu'aziba wa imma an tattakiza fihim husna in kaga dama ka azabtar da su in kaga dama ka yafe musu in kaga dama ka fiyar in kaga an fa Allah ya fawala yanzu duk abin da ya Allah ne yanzu Sulaimanu Allah ya fawala ma irin wannan ha za a da'una famnu na wan su bi gairi hisab yanzu dai sarautar nan da wannan mulki da wannan abu baiwan mu ce in kaga dama ka hana wanda kaga dama ka ba wanda kaga dama ka yanzu an fawala masa yanzu kalifan Allah ne to irin haka haka a cikin halittan Allah sai a ce wane mai tasarrufi shi yana yin tasarrufi yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya sunan ana wasa da amma dai me wanda Allah ya sarauta din shi daban to yanzu duk wanda Allah ya sarauta din nan akan wannan abubuwa to yanzu duk wannan hukuncen hukuncen sunayen nan za a gani a wajensa mai ɗagawa ne mai kifarwa ne mai bayarwa ne mai hanawa ne mai kaza kaza na'ibin khalifa na Allah tabaraka wa ta'ala to kuma in mutum ya ga mamakin aikin to ya ga mamakin sunan mana ne aka sa masa khalifa in ga ilin fil ardi khalifa duk gaba ki da to kuma gashi nan ko mun san ma'ana saboda ya shiga a ce wani khalifan Allah to wa min kamalihi radiyallahu anhu kamar da zamu zo to wannan khalifancin to kuma karatu ne wannan yana daga cikin matsayin shehu tijani radiyallahu ta'ala Allah ya ba mu albarka Allahumma salli ala wa kuni Allah ya saka mu da Allah ya saka mu san da zuwa kan Allah adalla azo lafiya san da zuwa san da zuwa san da zuwa